mukaddamin kadiriya ne rubuta su kafin yan kushin rindar da shekara ɗari da saba'in da biyar
To, alhamdulillah mu kuma muna tambayan ka, ka sa mu a cikin wani irin yanayi. Ka ce jawahirul ma'ani ba na shehu tijjani ba ne, ka kuma ce shehu tijjani ya ce a cikin jawahirul ma'ani. Wace za mu ɗauka? To mun ji ka bari mu baka amsa mu dirƙaƙi ka abu na farko. Da yake shehu tijjani ya ambaci wannan baitukan a cikin jawahirul ma'ani. Falle falle shafi shafi muka bi jawahirul ma'ani baitukan nan ta sida abdulkadir wanda wannan manyan maganganu suke a ciki baituka ne guda arba'in da tara. Shau Tijjani da ya tashi kawo su a cikin jawahirul ma'ani sai ya kawo kwaya uku a gefe ɗaya sai ya kawo baiti ɗaya a can gaba kwaya ɗaya. Kwaya nawa kenan? Hudu. A baiti arba'in da tara ya kamata ka fito ba ka ce Shau Tijjani ya ce jawahirul ya ambaci wannan baitukan a cikin jawahirul ma'ani ba. Ku ce min ɗaya. Abu na biyu, Shau Tijjani da ya tashi sai Abdul Jabbar ya ce ai ya ambace su ya ce ya ce daga cikin fuyuda ya ciro fuyuda ta rabbaniya sanadin shau tijjani yana komawa fuyuda shi kuma littafin fuyuda baitukan ya ce na sida abdulkadir ne to abin mamaki shau tijjani da ya kawo baitukan sai ya ce ba baitukan sida abdulkadir ba ne baitukan ibrahim da suki ne kai kuma ka ce shau tijjani ya ce baitukan sida abdulkadir ne shi a tunaninsa da ya ce mu je jawahirul ma'ani kawai za mu zo mu ce karya kake yi uwa ka sai mun bi komai da komai ba lalibin mun gano yadda al'amuran wannan baitin baitin da shau tijjani ya kawo radiyallahu anhu ba ya ce ma ba na sida abdulkadir bane kun ji sabanin da da shau tijjani na biyu sa'annan sai ya ce a kawo mai gurin da aka yi shirka a cikin kasidar gurin faɗan mu da kai guri biyu ne a cikin wannan kasidar mun kawo gurin yace wai ina shirkan haka ya faɗa yace ina shirkan ko to mun kawo muku a cikin ba ku manta ba a wancan karatun mun kawo muku a cikin kasidar shi da Abdulkadir yana cewa anal wahidul fardul kabir bi dadi ni ne madayincin nan ɗaya tal tilo wanda yake tsayuwa da zatin sa waye yake tsayuwa da zatin sa ɗaya tilo Allah ka ce wannan ba shirka bane ka zo ka yi wannan bayanin ka zo ka yi wannan bayanin abu na biyu ya mana raddi yana ta ma raddi yana cewa wai an ce ana zargin annabawa wai mun ce annabi isa ko yance wai ya ce yan hakika sun ce annabi isa zai dawo a maridin tijjaniya ne zai zo ya biyu annabi isa yanzu za a gaya wa haka annabi isa sai muka ce ba ga kasidan nan a cikin wannan fuyu za ta bin sidi abdulkadir yana cewa sandan annabi musa tana samun madadi ne daga sandansa wa musa asahu min asayas tamaddaji in za ka yi raddi wa yan hakika waɗancan ka dake su ka yi raddi wa wannan abin shi ma ka dake shi haka yake sa'annan abu na gaba da muke musu da shi sai ya ce tawilin da shehu tijjani radiyallahu anhu ya yi babansa kun san ya yi kasidan da hausa ya kasidance kasidan da hausa sai ya ce tawilin da shehu tijjani ya yi irin ta babansa ya yi wallahi billahi lazi la ilaha illa ƙarya ne saboda babansa ya kawo ya ce yana kallo aka yi sama yana kallo aka yi kasa subhanaka abdul qadiri shi kuma shehu tijjani bai ce subhanaka abdul qadiri ba kuma bai ce yana kallo aka yi sama ba bai ce yana kallo aka yi kasa ba ta yana suka haɗu wannan ƙarya ne tawilin shehu tijjani daban tawilin babanka daban saboda yana tsoron kar mu rubuta wancan na gida yake kokarin ya rika shi da shehu tijjani sun rabu mun raba su anan mun raba su mun raba su abu na gaba da yake cewa to wai an ce ina shirka a cikin kasidan ga shirka mun kawo ya ce shi anal wahidul fardul kabir bi zati wannan sifan Allah ne sa'annan ga abin da ake gaya wa annabawa a ciki a ce wai annabi yakuba sai da sai da sida abdulkadir ya mai tobi idan sai warke annabi ayuba sai da sida abdulkadir ya mai addu'a ya fita daga cikin bala'i wannan muke rikici da kai anan zaka zo mu damban kutar anan zaka zo mu damban kutar ka kare sa'annan kuma maganar da yake cewa wai samun wannan littafin samun wannan baitukan kaɗai sun zo a cikin alfiyuda ne ni kuma ina ce maka ƙarya kake mun leƙa mun gani akwai littattafan da suka kirmi fiyuda da shekara ɗari da wani abu ɗaruruwa sun kawo wannan baitukan in kana musu amma ba zan gaya ma yanzu ba sai ka fito ka ce ƙarya ne sai ya fito ce ƙarya ne ai ba mu zuba mai ilimi a banza mu bashi ya sha tafiya kawai fito ka ce ƙarya ne in ka ce ƙarya ne mu kuma sai mu fito ma da irin namu makaman kuma in banda wawa ne shi ka zo kana magana duniya ta ci gaba ka tara mutane duniya a tafin hannu ba ka tunanin kai wannan maganan wani zai iya zuwa tattattattar ustaz google kawai ya tambaye shi kuma za su ba shi amsa kawai ka dinga tara mutane kana ta sharara ƙarya kawai kana ganin cewa in an sa ma su diga gaba da datin eko ya ɗebe ka kawai kana ganin kifti wuya ba wani irin ka ya kamata ka dinga gyara irin wannan mu da siya muke maka mu ba irin ka bane wanda kake kafurta mu ba za mu kafurta ka ba da abin da kake wallahi mu da siya na gaskiya muke maka sa'annan abin da yake yi yake cewa to wai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi ma ya faɗi wannan baiti Shehu Tijjani ne ya buɗe mun gaya ma da ƙarya kake Shehu Tijjani bai arjin waɗannan baitukan gurin da muke rikici da kai gurin shirkan Shehu Tijjani bai kawo da wannan ma'ani ba batun da kake cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo wannan baitin ni kuma ina ce maka ƙarya ne littafin da kake cewa zaka je ka kawo na inganta zuwan su ga Shehu Ibrahim je ka kawo ai bai kawo littafin ba saboda ya san akwai kura a gurin to ni na je na gani amma na ce ƙarya ne Shehu Ibrahim bai faɗa wannan ba in ka ce ya faɗa za mu haɗa majalisi nan gaba kuma mu tabbatar maka bai faɗa ba sa'annan mahallin rikicin mu gaba ɗaya shine jama'a mu kaddara mu ce duk wannan yanda tawilin da yake yi da musu sida abdulkadir bai faɗa ba mun ji sida abdulkadir bai faɗa ba aje amma dai babanka ya wake su a hausa ko in ka ce baban su ya babanka ya wake su a hausa ɗan kaɗan ya wake amma ai akwai na larabci mun zo mun karanta muku ranar cewa babansa ya yi tafiridin littafin ya yi na shirin littafin duk baituka guda arba'in da taran suna ciki inda bai yadda da su ba zai yada kaga ashe ya yadda da su kenan to muhallin shayi ko babanka ya ya yadda da su ko sida abdulkadir ma ba shi yayi ba muhallin shayi din rikicin mu da kai wuri ɗaya ne da kake cewa an ce wa wai daga cikin wasu tijjanawa sun ce annabi isa zai dawo muridinsu sun ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah wa atubu ilayhi sun ce annabi wai kaman kofi astaghfirullah shehu bravo shine babban kofi annabi karaman kofi astaghfirullah da kake faɗan haka kaddara a kansu har kai musu rubutu sunan lissafi idan kana al'adiya wa awaman to muhallin shahidin mu shine ko da kai baka yadda da kasidan ba baban ka ya yadda da ita dan haka rubuta wa malam Nasiru ka bara idan kana al'adiya wa awaman rubuta mai yanda ka taki waɗancan su ma Nasiru ka bara take shi sai mu gane an yi balancing an samu adalci amma kawai shikenan sai ka ja wato rike mutana in daki naka haka abun yake ka ja babanka ka koye shi a gefe ka zo kana dukan uban wasu za mu dake ka kai shi mun mai abuwa amma za mu dake ka Allah ya yafe mai amin dan haka abu na gaba wannan kenan akan kasidar samriya sannan kuma maganar Shehu Ibrahim da kake cewa Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya gama ya faɗa me Shehu Ibrahim yake cewa wa ma qultu qawli shatihan mutabajjihan wa ma massani sukrun yukayyibu aqliya kun ji Shehu Ibrahim ba wa ma qultu qawli sha da mu shau Ibrahim yace irin wannan maganganu masu nauyi ba na faɗan su wa ma masani sukurin maye bai shafe ni ba yugayi ba tsiya da zai zo ya tsakar min da hankali na faɗi irin wannan maganganu dan haka shau Ibrahim ya fita radiyallahu anhu ba ruwansa da wannan ba ruwansa da wannan ba ruwansa da wannan wancan da kake gani kake magana idan ka tashi yin takikin zamu zo za ka ga yadda zamu fara da kai sa'annan abu na gaba yayi magana wai yake cewa akwai wani abin da na so da mun yi da uwa ba za mu danna ba amma zan danna a yi hakuri cewan abdul jabbar ya fito ya yi magana ya ce an cewa annabi isa wani zai dawo ya shiga cikin muridan shehu tijjani ya yi ta faɗa yana cewa waɗannan yan faira la'anan nure annabi isa za ka cewa za ka yi kaza saboda tijjanawa ne suka yi haka ya ce da ƙadiriya ne suka yi haka za mu ga yadda za ku ga yadda zan yi fata-fata da su haka ya ce to ta shi ka danna mun karama da su da Abdulkadir Jilani bari ku ji ga wani bakadire yana cewa annabi Isa wai ya ga wani kafiri ya fito mai wai da kafirin ya fito sai ya ce wa annabi Isa annabi Isa ya ce mai zaka musulunta sai ya ce sai ya ce tafi gurin Sida Abdulkadir ka je ka karbi musulunci da ya tashi kawo karamomin Sida Abdulkadir sai ya ce Sida Abdulkadir yana da karamomi ta yanda karamomin Sidi Abdulkadir ya fi dukkan na annabawa hatta annabi Muhammadu kakansa bai da irin karamominsa. Ya faɗa nan ya ce daga cikin karamomin Sidi Abdulkadir in ka zo ka ambaci turan Sidi Abdulkadir baka da tsarki za ka ji kanka ya faɗi. Ya ce ko annabi Muhammadu ba a ambatansa ba tsarki kai ya faɗi sai Sidi Abdulkadir. Ya fifita Sidi Abdulkadir akan annabi ko bai fifita shi ba. Dan nashi kamar yadda idan uwar ka Abdul Jabbar dan nashi
Thank you. duka wani tsanuwa shi wani tsari a fili hannuwa da da rama da da rama duk duniya da kawai da arzikin da halin ya ke kawo
sauran abin da yake faɗa a gaba yana cewa kunji yana da karama hatta annabi Muhammadu kakansa bai samu ba idan ka zo ka yi raddi akan waɗanda suka ce annabi Isa zai dawo cikin su to ya kamata ka yi raddi akan wannan gashi kai ma a gidan ku ne dan haka idan za ka yi duka mu abin da muke so kuma wallahi ku ji mu ba san girma ne muke so ko wani abu ba muna ba shi shela idan ya ce idan Abdul Jabbar ya ce faɗa da yan hakika yake yi wallahi tallahi mun yadda muna goya maka baya ɗari bisa ɗari ka zo za mu taki ma baya ne mana da yan hakika amma ƙarya kake kai mana dodori do kai mana dodon gona ka zo ka taba yan hakika ta hanyar taba yan hakika ka taba shehu ibrahim ƙarya ne saboda shehu ibrahim bai ce su yi ba mun faɗa muku a wancan raddodin wala ta ziru waziratun wizra ukura Allah ta ziru waziratun wizra ukura mun kawo ayoyi ba za ka yi laifi wani ka zo kuma wannan laifin a ɗauka a ɗora wa wani ba wannan qur'ani yayi in yan hakika sun yi in zaka dira akan su dira akan su su iya kadai amma ka taba shehu ibrahim ba za mu barka ba wannan haka yake sai yace gashi sai yace wai duk cikin shehunan tijjaniya wani kudan ta gaba ba wanda ya raini ya raini ba wanda ya raini ƴaƴansa akan su dinga girmama Sidi Abdulkadir amma shi malam ya raine su akan su girmama Shehu Tijjani kuma malam ya yi wa Shehu Tijjani kasida tare da cewa ya manta shehu ibrahim ba ma sida abdulkadir ba baban sa ma shehu ibrahim ya mai kasida falaka in nasir da imul qadir fa huwa muhibbi mukhlisan wa nasir haka ne ko to daga cikin yan uwa dazu banda ma kasidin malaman mu ina zaune da su sai na ga malam Junaidu wata kasida da ya rubuta sida abdulkadir sai na ce to ai irin wannan malam billahi ala barakatillah bari mu karanta mai da yake cewa wai ba a yi wa sida abdulkadir kasida ba wanda ko da ba yau sida Abdulkadir kasida ba rashin yi mai kasida ba shi yake gwada rashin girman sa a gurin mu ba ga abin da yake faɗa kan sida Abdulkadir yana cewa shaykhul mashayikh alimur rabbani abdul ilahi alqadir aljailani shaykhul mashayikh shu shehin shehunnai alimur rabbani malami na ubangiji abdul ilahi alqadir bawan Ubangijin nan mai iko waye wannan bawan aljilani sai dai Abdulkadir aljilani. Ya ce, Shamsul ma'arif, ga'isul aqtari wa mumidduhum fi mu'zamin irfani. Ya ce shi ne ranar nan na ma'arifa wanda yake yi wa waliyai madadi akan dukkan ilmai. A adaka rabbuka minnatan lam yu'i ahadan. Shi da Abdulkadir Allah ya baka wata irin baiwa da bai ba kowa ba siwa ma haza tijjani amma fadda shi tijjani a na dole a wani ai gaskiya ne Allah ya ba shi baiwa amma ya taro duk ya take wuyan kowa amma fadda shi tijjani dan haka magana da Abdul Jabbar yake a kadiriya shehu tijjani kadiriya ne tare ne shi tare ne shi a gidan warwa in ka mance ko da shehu tijjani yayi komai ba shi annabi Muhammadu bane yace ya Ahmad tijjani shehu annabi yace ya kai shehu tijjani ya ce da an ka auradar mashayiki ka ajiye dukkan wuridan shehunan nan ba ana shekuka wa murabbika ni ne shehinka ni ne mai rainanka annabi muhammadu shi ya tarbiyyantar da shehu tijjani ba si da abdulkadir ba ballantana wasu muridan si da abdulkadir annabi muhammadu ne malamin shehu tijjani da aka si da abdulkadir shehu shehunai ne amma ban da shehu tijjani radiyallahu anhu yana cewa yawmun nahautul fasa baldati sayyidi khatmil wilayati ahmad tijani ranan da na nufi na nufi fas wato garin shugabana cikamakin waliyan nan ahmad tijani radiyallahu anhu musta'azinan madal umam sundidi ina neman shau tijani ya min izini in yabi wannan babban wato jagora waliyin nan ani ina nufin al-imam al-jilani jilani ina nufin babban malamin nan sayyidi abdul qadir jilani radiyallahu anhu to haka yayi ta kawo waye ta kawo baituka ne masu daɗi ya kawo na Ibn Sida Abdulkadir Jilani wannan kar a ji wajen malaman mu mu ma muna nan malaman mu suna da shi rututu sun yabi Sida Abdulkadir ba dai yaban kake so a yi ba to an gaya ma an yabe shi shikenan ka huce haushi in wannan ne damun ka sa'annan sai abu na gaba da yake yana son yi sauri na ga lokaci na fara tafiya yayi magana ya ce a yayi magana yake cewa wai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shehu nasiru kabara ya yabi shehu tijjani ya yabi shehu ibrahim mun ba da amsa akan cewa malaman mu sun yabi sidi abdulkadir to bari in danna muku shi ku ji yanda yake faɗa yake cewa babansa ya yabi shehu tijjani ya yabi shehu ibrahim shehu ibrahim din da yake zagi ɗazu muka danna ya kunduma shehu ibrahim ashar bari ku ji danna mana babansa yana yaban shehunan mu danna bari ku ji abin da yake faɗa
da ma shi ran gaba daga ciki yana faɗa kama li abin abbas zikrun mukarrarun وشاع له في دوحة الإذ نسيت
mutane shi kabbara Allahu akbar
إذا آدم الحقيقة والعار كشيت إليك ولائي كيف لا لو أبيت ذا من الدين والإيمان لو أبيت أقول نية والرجل أن التجانية لي التجانية لي أمر فلا بد من أن التجانية لي أمر كنت لا يدعي بعد أبناني دون إجادة التجاني بفناني shi a haɗe ɗauka magana ba a haɗa shi a haɗa yana da shehu ibrahim ya yi mai daban-daban yana cewa da shi shehul mashayikhi ibrahimu man shaidar lahul khalaliqu min insu wa min jani abuka ahmadu wal jilalu abuka wal muhtaru jadduka har ayya insani ko ba ɗaya bace ba biyu bai mai alhamdulillah shi kenan an gane a wai ya yi kidansa ya yi rawarsa ya ki ya ci matan libda wallahi ya ki ya ci matan ya nuna yadda ya kamata kun ga wannan tsagawar da ke shi bara yanzu ai bai yi ba ya ce babansa ya yabi shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yabi shehu tijjani to abin da muke faɗa idan mun ɗauko mu ƙaranan zagin da ya yi na shehu ibrahim a baya za mu iya cewa tun da dai ya ɗan yabi shehu ibrahim a nan amma ya koyi dole za mu ce mai kai ba yaron kirki ba ne ba yaron kirki ba ne ya gwada cewa baya aiki da tarbiyyar babansa ɗayan biyu in ma ya zama da babansa bai yi mai tarbiyyar ya girmama waliyai ba ko kuma a'a ya yi mai tarbiyyar amma ya zamo ɗan banza baya girmama babansa haka ne ko saboda babansa yana girmama shehu ibrahim radiyallahu anhu sa'an nan sai ya ce wai gashi daga cikin abin da yake talanjin dinmu sai ya ce kun manta na zo nan gurin na danna muku ɗayan ya ce mutum ya yi rawa an an ambaci shehu ibrahim wannan rawan ya fi sallah ya fi azumi ya fi dukkan ibada ya fi dukkan zakka haka ya faɗa ko to mu wallahi billahi lazi la ilaha illallah muna barranta da wannan muna cewa duk wanda ya faɗa haka yayi itikadi ya kafirta ya kafirta kowa ya gaya wa shehu ibrahim wannan so amma kai ma tun da guduma ka sauke kai ma bari mu haɗa ma jini da majina ka je ka duba littafi ni ma yanda kake ka gaya min sunan wani littafi ni ma ka duba wannan littafin shafi na 24 wannan littafin sun ce sida abdulkadir sunansa yana daga cikin ismul lail azam daidai yake da ismul lail azam sunan sida abdulkadir wannan littafin yana ji shi ya sani an gane ba zan faɗa ba sai ran da ya musu sai mu fito da littafin sai mu haska haka mu nuna mai sai ya ga yadda ake al'amara an gane to yanzu sai batun sai di barhama job da yake munafiki ne sai ya ce wai ya ki yi faizan shehu ibrahim ne saboda bai gamsu da dalili ba da ya motsa gaba kuma sai yake cewa ga shehu barhama job radiyallahu anhu wannan yana ɗaya daga cikin sakataren shehu ibrahim ne kuma duk da yan faida irin shaidi barhama job ne da shi ma ya zo ya shiga faida ashe ka yadda cewa sakataren shehu ibrahim yana kan daidai tunda makusancin shehu ibrahim ne to dan me ba za ka yi faida irin ta ba ka bar faida irin ta yan hakika da ka Abdul Jabbar muna kiran ka kai faida irin ta Barhama Jordan ka bar faidan yan hakika sai mu je na gaba ga ni kudin da nake son mu tattauna wai mun ce sun ce yana kallo akai sama yana kallo akai kasa subhanaka Abdul Qadiri wai da muka ce subhanaka Abdul Qadiri sai ce ka ji su jahilan banza ba su san Qur'ani ba subhanaka Abdul Qadiri din nan ba Abdul Qadir aka gaya ba to sai ya kawo dalilansa daga cikin dalilansa da ya kawo sai ya ce ga sai da abdulkadir da malam ya tashi ya ce yana kallo aka yi sama yana kallo aka yi ƙasa sai ya ce kun ga yana kallo a larabci yana kallo wanda yake kallo din nan third person a english ko muna kiransa mutum da baya nan ko a larabci muna kiransa eh damirul ghaibi mutumin da baya nan yana kallo sai aka ce subhanaka abdul qadiri sarki ya tabbata maka kaga ana magana akan wanda bayi nan sai aka dawo magana akan wanda yake nan sai ya ce to idan ka lura da wannan abubuwa guda biyu magana da wanda bayi nan da magana akan wanda yake nan ya gwada ma cewa wanda bayi nan din nan daban da wanda yake nan dan haka yana kallo aka yi sama Sida Abdulkadir din nan ba shine Sida Abdulkadir ba shine subhanaka ba da haka shi a wajensa in za a ce subhanaka sai dai a samu damiri a baya wannan damirin yayi daidai da damirul hadir wanda yake magana a kansa an gane abin da yake faɗa to qur'ani kuma yana faɗan akasin haka tamaman qur'ani yana karyata shi qur'ani yana cewa wa allama adama lasma'a kullaha summa radahum alal malaikati fa qala anbiquni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ko? A dalilin da ya sa muka jawo ta da warashu saboda ya gane Qur'ani namu ne in mun ga dama kuma sai mu ce wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbihuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin mun iya wancan mun iya wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka gagare ku Qur'ani namu shi kuma annabi yana cewa alul alul Qur'ani alul lahi mutanen alqur'ani sune mutanen Allah dan haka zaka gani a cikin gidajen iyayenmu ana samun yara 'yan shekara bakwai suna da ta Qur'ani haka ne sabanin gidan ka bara gaba ɗaya kaf har yanzu ba mai izu goma sai sa muka ɗan yi wasa da makogaro anan muka dan yi wasa da makogaro dan ya gane yadda abin da yake to mu dawo kan raddin ku ji Allah ya ce wa allama adam al asma'a Allah ya sanar da annabi adam kaga da mirul qaibi wa allama in zaka tashi da miri zaka yi lirabi man allama ai huwa wallahu kaga da mirul qaibi ne sannan kuma yace qala anbi'uni bi asma'i qala Allah yace nan ma da mirul qaibi amma da ya je gaba sai suka ce qalu subhanaka sai suka ce tsarki ya tabbata maka sai suka kawo damirul hadiri can kuma damirul ga'ibi amma damirul ga'ibi din nan kuma in Abdul Jabbar ya bi zai ga cewa damirul ga'ibi din nan wa Allah maqala zai ga kuma shine damirin subhanaka duk Allah ake wa magana akan sa haka ne sun haɗe to kaga ashe maganar da kake kawowa na cewa yana kallo aka yi sama damirul ga'ibi ne subhanaka kuma damirul hadiri ne shi yake gwada abin kuskure ne zamu ce maka wannan ƙarya kake yi Qur'ani yana faɗan haka sun haka tamaman sa'annan a wata aya Allah yana cewa wa yawma nashurun wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum adalaltum ibadi haula'i an hum dallu sabil qalu subhanaka kun ji qalu subhanaka fa yaqulu sai Allah ya ce kaga da mirul ga'ib nan kuma suka ce qalu subhanaka da mirul hadiri kuma wancan ga'ibin shine hadirin nan da haka ya karyata ka abin da kake tafiya tamaman sai ya tafi yayi wani wayo sai ya ce gashi a cikin suratul nuri idan mun ce subhanaka abdulkadiri ana nufin abdulkadiri shine shine subhanaka din nan sai kawo wannan ya ce walaula istamitu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim to da ya tashi da ya karanta ayan yace ana magana ne akan nana Aisha sai aka ce subhanaka kuna sukun ku ce nana Aisha ita ce subhanaka sai ya tuno ya tuno sai ya ga ai subhanaka aka ce ba subhanaki ba saboda na Aisha ne sai ya dawo sai ya ce to kuna nufin ko kuma ku ce ha za ku tanin azimin shi aka yi wa tasbihi ba mu ce shi aka yi wa tasbihi ba amma abin da muke gaya ma anan da Allah ya wannan ayar Qur'ani ce ko ayar Qur'ani ce haka ne wa yake wa yake magana wa Qur'ani zancen waye ashe kaga Allah ne yake magana sai Allah yake cewa maganan nan da nake yi subhanaka tsarki ya tabbata wa ubangiji mai maganan nan haka ne fassarar dole ko kana so ko baka so haka zai zama to amma mu koma baikin babanka yana kallo aka yi sama yana kallo aka yi ƙasa subhanaka abdul qadiri yana kallo aka yi ƙasa zancen Allah ne ba zancen Allah bane dan haka da yace subhanaka abdul qadiri sai dai in ya zamanto babanka ne subhanakan ko kuma abdul qadiri shine subhanaka ɗayan biyu dole ya zabi ɗaya dole ya zabi ɗaya dan haka karka ƙara zuwa ka ce wa mutane jahilai ba su gane qur'ani ba kai ne dakiki in ma za ka mana gori da wani abu ba dai qur'ani ba ba dai Qur'ani ba in kuma ka isa ka zo ma da ka yaro isu goma in ya isa zo ma da shi da yaro isu goma to alhamdulillah sai mu je nukuda ta gaba da nake so mu tattauna kun san yawan mu kun san ana ta shirye-shirye Maulidi Shehu Ibrahim ko kuna ta kullun sai ta damu kuna ta tunanin kuna da yawa yawan ku zai tsorata yawan nan ya tsore mai ido Allah ne ya yi baiwar sau Shehu Ibrahim ya bashi jama'an nan sai ka yi me sai ka hakura yawan nan ta dame shi saboda hasada sai yake cewa ku ji abin da yake cewa duk yawan ku kun kai yan bol yawa duk yawan ku kun kai yan bol yawa to shi a tunaninsa in ya je ya kalla ya bude sai talatin gidansa ya ga ana kallon kwallo ya ga stadium din nan ya ce ta ana ana irin iwun nan ya ji sun yi tafi sai ya ce wai wannan sun fi yan faila yawa sun fi yan faila yawa to bari shi ma mu baka amsa saboda mu muna kallon kwallo a yi min hankuri an gane kar wata rana wani mu je mace da shi muna kallon kwallo ce ba la wajen kallo ina kallo ba ni an gane shi ya gaskiya ne bari mu ba shi amsa ga amsar da yake akwai ya ce wai to idan ya ga mutane a stadium sun cika sai ya ce kun fi yan kwallo yawa to muna baka amsa kafin mu baka amsa amma ya kamata ya gane wani abu guda daya idan yan kwallon duk mutanen duniya ya zama da sun tare dan kallon kwallo ni kuma ba da mutum uku mu zo mu yi taro akan annabi ko masoyin annabi irin shi Ibrahim a wajen Allah dan Allah wani taro Allah yake so wancan yuyuyun ko wannan dan karatun ko da yan kwallo sun fi yawa mu ga manufan mu taron mu akan Allah da Annabi ne me ya kawo kuma aka hada mu da yan kwallo to amma a haka ma ku hutar da kanku ku rike wannan mun fi yan kwallon yawa ga dalili bari mu baka babban stadium a duniya babban stadium din da yafi kowanne wanda yake accommodating din mutane su dictator yan kallo wannan stadium din sunansa Longgrass Domain Stadium wannan stadium din yana garin Pyong a ƙasan North Korea. Korea ta ba China ba, North Korea suna daban ƙasa ce daban. Akwai South Korea ko North Korea. North Korea, Korea ta Arewa, wannan stadium din yana cikin wannan garin. Shine stadium din da ya fi dukkan stadium girma a duniya. Wannan stadium din yana accommodating din spectators ma'ana yana tattaro 'yan kallo 150,000. Yana cin duk yawan sannan mutane dubu ɗari da hamsin yake ɗauka. Ɗauko mutane dubu ɗari da hamsin ka zuba su a mutanen Maulidin Shubrai. Ba ka haɗa mu da ‘yan ƙwallo ana? Stadium na biyu da ya fi girma a duniya shine Camp Nou, sunan stadium ɗin Camp Nou. Shi kuma wannan stadium ɗin yana garin Barcelona a ƙasar Spain. Yana garin Barcelona a ƙasar Spain. shi kuma yana accommodating din spectators mutanen da yake ci yana cin mutane 99,354 abin da yake ci kenan yana cin mutane 99,354 iya abin da yake ci kenan ɗebo mutane 99,352 ka zuba su a cikin mutanen shi obarai mun dame su ko ba mu dame su ba duk duniya ku saki wannan ta'addin babu wani taro da ake yi banda taron aikin hajji arfa duk duniya babu taron da ya kai na shi Ibrahim din nan in kana da mata ka rantse matar ka bata saku ba rantse akan haka dan haka wannan shine stadium sai sauran stadium da za su biyo a baya wannan sune stadium mafi girma a duniya ga mutanen da suke ci dubu casa'in da tara dubu ɗari da hamsin da haka in gaje kaga ana tafi kaga suna wannan iwo gaba ɗaya inda 'yan faila za su zo sai sun mamaye kasan ba su da guri a wajen don haka mu 'yan faila mun fi 'yan kwallo yawa a haji mut da yawa shi ibrahim bakin ciki ka mutu mun fi su yawa an gane wannan ku riƙe to abu na ƙarshe da nake son allah ya ce yanzu zan rufe karatu na da shi duk da akwai wanda zai zo ya yi shine magana ta ƙarshe wallahi da azimi wallahi da azimi dan yayi wata magana yace zai raddanta waya cikin kasa ɗina na ce abin da ya rage mai saura kaɗan ya fita da gudu sai ya ce kun ji an ce suna yin asiri suna dawon asararu na rantse da Allah inda zan zo zan yi addu'a zan yi sallah Abdul Jabbar ya faɗo min a zuciya to zan sa addu'an da zan yi ba za ta karɓo ba saboda ya shigo yaushe nake da lokacin in ɓata kwakwalwata da tunaninka har in tsaya yi addu'a wai ko a yi ma asiri ko a yi me kake da shi me Allah ya yi maka wanda bai yi wa malamanmu ba kai ba malamanmu ba me Allah ya yi maka wanda bai mana ba na me za mu maka wani asiri ko me ko kaza maganar da muke gaya ma wannan maganar tana nan matukar ka ci gaba da taba bayan Allah in Allah yadda nan gaba lokaci kadan zaka ga ka fita da gudu sai ya wurgar da sifikan ya fita da gudu muna jin da dama wannan to amma mu duk da haka tunda mutumin da yace shi ya ce shi yana wai ya ce yana dariƙan qadiriyya wai to muna gaya maka da Allah za yi maka nasiha nasiha da kace zaka yi mana barin maka ni kafin malam Junaidu zai zo yi maka nasiha farko shine girman kan da kake da shi da nuna cewa kafi kowa ana magana duk duniya ba wanda ya isa ya amsa mu duk duniya mala duk duniya Allah yana ce ma alqur'ani wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk ilimin ka akwai na gaba da kai kana cewa duk duniya ayat qur'ani kake karyatawa sannan girman kai da kake ganin kafi kowa ka aje wannan girman kan dalili shine Allah yana faɗa cikin alqur'ani kazalika يطبع الله على كل قلب متكبر جبار سنة كده جباري جباري كذلك مكن الإمام من بوتي يتي كذلك كندك جننا كندك جننا يطبع الله عك الله يكي توش على كل قلب دزوت يمتن متكبر من جرمان كي جباري سنة الله يمتعنا ذاك جرمان كي باناك بني تواضع tawaju abin da aka san ɗariƙa da shi kenan tawaju abu na gaba Allah yana cewa cikin wata aya wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha wala tusair khaddaka lin-nas annaba ke ga wa aka ballanta na kai banzan bazara ana cewa annabi karka dinga daga wa mutane fiska kana nuna cewa ba su kai ka kula su ba wala tamshi fil ardi maraha karka dinga tafiya kana takama kana jin kai wani ne inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya son dukkan mutumi mai takama kuma fakuri mai yawan alfahari alfaharin da kake yi din yana gwada Allah baya son ka ba wanda ya isa ya tare ni duk duniya kai waye Allah yana gaya ma Allah baya son wannan abu Allah yana cewa waqsid fi mashika malam ka taka a hankali waqdud min sautika muryar kannan da kake dagawa a waqdud Allah yake kai kasa kasa da ita inna ankaral aswati domin mafi mummunan murya da Allah ya ci shine la sautul hamim muryan jakurai da haka Abdul Jabbar da wannan nasin yana gwada mana shi kai jaki ne yawan daga muryar da amma mu da suna muke ma wallahi billahi la ilaha illallah muna addu'an Allah ya shirye shi muna addu'an Allah ya shirye shi bayan haka shugaban halitta annabi Muhammad manzo Allah yana cewa inna Allah yakrahu annabi yace inna Allah yakrahu Allah baya son Allah baya son an yara abdahu mutamayyizan ala qarani Allah baya son ya ga wani bawa yana bambanta kansa da sauran yan uwansa bayi yana daga kai yana mu ne kaza mu ne kaza annabi yace inna Allah yakrahu an yara abdahu mutamayyizan ala qarani ka rike wannan Allah baya son haka abu na biyu manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin duk wanda a zuciyarsa akwai dugo na girman kai in ji annabi Muhammad ya ce wannan mutum ba zai shiga aljanna ba. Da haka wannan ayoyi da wannan hadisai da muka haɗa ma muna maka nasiha mu ba za mu yi maka nasiha irin naka na zage-zage ba muna ma nasiha ka ji tsoron Allah ka gyara ka ji tsoron Allah ka gyara kuma muna bada muna gaya maka wallahi billahi la ilaha illa wa in kada zaka yi da yan hakika muna bayan ka matsalan mu da kai shehu Ibrahim bai taba annabi ba karka taba shehu Ibrahim duk duniya ta yi shaida duk duniya ta yi shaida in ana daga wanda ya kambama annabi ya rike annabi a mazaunin abin dogaransa shehu Ibrahim sai ya dauki tuta wallahi kowa ya ja mai baya wallahi billahi la ilaha illallah kana magana mai cewa asabi qatil jadi da shehu Yusuf na bahani wai daga cikin ta shehu Ibrahim ya bai yanzu kamar shehu Ibrahim ne zai gogoyi shehu Yusuf na bahani kuma wannan yana gwada rauninka a arabiya da rashin bambance zaukin mawaka shan sukun da bahani zaukinsa da shehu ibrahim daban-daban ne shan sukun da bahani zaukinsa zauki ne na imamul kursi kana ce shan sukun da bahani ka ji kursi da haka in ka ce shan sukun da bahani ya kwaikwayi kursi za mu iya cewa akwai alama amma ka ce wai shehu ibrahim wai ya kwaikwayi sukun da bahani sai na shehu ibrahim ya kwaikwayi sukun da bahani kamar shehu ibrahim a bar kuɗin nan da kawai shehu ibrahim ne na harkul aini a bar ku wallahi billahi lazi la ilaha illa duk rubutun shawu su kunna bani babu kamar sa duk rubutun shawu su kunna bani babu kamar abarku tare da muna girmama shawu su kunna bani ne aluhu ala ruusina ta kalman sa akan kan radiyallahu anhu dan yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji abin ya ya kai yadda ya kai yadda kai yana cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundi al anbiya'u illa talkauni anta kunta walau la kalada ladamat fi ghaibi al ashiya'u haka yake ban manzo Allah muna girmama shi amma wallahi ko kusa kusa kusa shi su na bani bai kai hada shi da shi Ibrahim ba shi ma ya sani munafiki ne ya sani ya sani da haka wannan alhamdulillah shine dan takaitaccen abinda wannan garkuce raddi ne fa rabi ba mu yi ba maganar da yi ne kawai muka mayar mai har yanzu ba mu fito da sabon abu ba ba za kuma mu fito da sabon abu ba sai ran da ka motsa ka fito da sabon iskanci sai mu fito ba da sabon karatu kana fitowa da sabon iskanci za mu fitowa da sabon karatu kuma mun gaya ba da yanzu mun sako ka gaba za mu yi ta rubutun ka sai ka je ba da sai ka yi saranda ka dawo ka ce mu yadda mu yi tafiya ta Allah sai mu ce to zo mu dan shashafa bayan ka mu daba ma jikin ka da ruwan zafi mu ce ba damuwa zuwa ta sun ta za mu tsalle ala sayyidina Muhammad فاتوا لما ترون أجلا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم أكبر الله أكبر muna ba mutane haƙuri kasancewan yanayin yadda aka ji muryan da yadda aka ji wannan raddi kasancewan shi wai karen bana magani mai tsohon bana idan ba irin wannan yaren ba shi baya ji inda za mu ɗauko wani kawai ya zo ya tsaya ya rika jawo masa ayoyi da hadisai zalla to wallahi abdul jabbari baya ji komai yadda kaga jaki haka yake baya jin nasiha saboda haka dole mu nemi matasa masu jini a jika wanda duk abin da yake ji da shi wannan matasan suna da shi saboda haka kuma bayan wannan kowa ya ji amsan da aka bashi kuma wannan ba raddi muka yi ba mu dai roƙo da muke masa abu ɗaya ne yana da wani ko mu ce jahilci ko mu ce shaidanci na guda ɗaya shine idan aka faɗi magana maimakon ya mai da martani akan abin da aka faɗa sai ya je ya duba wani mutum ko wani malami sai ya je zai zage shi wai saboda me saboda hankalin jama'a ya koma kansa kusan shi baya abu don Allah abin da yake yi kawai saboda ya shahara ne ya zama shi ne malami guda ɗaya kuma kowa ya san yanzu yadda ya barke da zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ma za mu shirya wani lacca mai kyau saboda wannan maganar zagi da yake wa sabon manzon Allah ya yi yawa saboda haka za mu zo nan gaba insha Allah ta'ala za mu shirya raddi akan wannan insha Allah ta'ala sannan kuma muna bin sa bashi ya rantse cewa wannan abun da muka yi wani ne ya samu kuma kar ya yi magana akan zato mu mun rantse shi ma ya rantse mun bashi wannan assignment kuma ya je ya zauna ya faɗa da kansa ya rantse kar ya sa wani ya rantse ko wani abu ya ce wani ne ya samu duk wanda ya gabar fatai wallahi a cikin abun da aka shirya ma Abdul Jabbar wallahi ba mu kai rabin rabin rabin abun da muka yi ba kawai abun da muka yi muka ce abun da yayi mu dawo da shi akan abun kuma har yanzu muna bashi goron gayya yanda muka yi da fata-fata da wahabiyawa a garin nan suka gudu har yau ba su dawo ba wallahi kar ku ɗauka Abdul Jabbar wani ne idan zai fi ka'ida ta mukabala yana cewa ba mu san bai mukabala ba amma duniya ta yadda cewa mun san mukabala ko ba ta sani ba tun da gashi a zahiri practical ya fi theory a garin nan gashi nan mun yi ta haka muna zan ɗauki madadin wayannan matasa malamai muna miƙa goron gayyata ga Abdul Jabbar idan ya yarda ya sa mana maudu'i akan kome akan Shehu Ibrahim ya zo mu zauna da shi in Allah ya yarda ko kai dukkan musulunci in ji wani malami yanzu saboda haka insha Allah kan Shehu Ibrahim matasa ku ba mu goyon baya wal kun ba mu goyon baya kun ba mu goyon baya to Shehu Ibrahim duk wanda ya daga kara a kansa wallahi za mu daga masa kara kowaye shi saboda haka nan gaba nan gaba Abdul Jabbari har Kano ai malam Junaidu ya bashi goron gayya har yanzu ba mu ji komai ba muna jira saboda haka insha Allah akwai malamai a bayana za su yi minti goma goma akwai malam Ahmad Jaja zai zo yanzu zai yi taliki na minti goma akwai malam Burhanuddin zai yi na minti goma akwai malam Junaidu zai zai minti goma insha Allah ta'ala sai mu tashi kuma mu jira result kuma da assignment din mu iya gama sai ya zo mu musa masa maki idan ya ci ya kawo mana wurin da shehu ibrahim ya hana yi sallah ko ya hana yi azumi ko ya hana yi zakka ko ya ce haram da halal duk ɗaya haram da halal duk ɗaya ne to sai mu masa makin good idan ko bai kawo ba ya zama munafiki makaryaci haka ne ko ba haka bane haka ne saboda haka wannan assignment din mun bashi muna jira yayi assignment ya kawo mana Allah ya taimake mu hakan maka Allah zai zo ya mana miki goma Malam Ahmad Jaja fiya fiya maganin wahabiyawa na jihar Bauchi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة المسلمين gaisuwa gare mu irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu الشيخ أبو الحكيم محمد الثاني الله يساك على الخير الله يا البركة سوى ستار wannan taro gaba daya da mu gaba dayan mu da yan leken asirin abdun jabbarun ina mana gaisuwa gaba daya Allah ya mana albarka ku ɗauka da kyau ku tura masa da kyau ko muna jira alhamdulillah mala ya maganganu a cikin maganganun da shi abin jabbaru ya yi kasakasan da ya yi ɗaya minti sha biyu ɗaya minti ɗaya ɗaya kuma awa ɗaya da wasu abubuwa wanda ya ce nasiha mawdu'i na a nan shi ne zan yi magana akan irin barazana da cika baki da yadda yake zare mai yan kogo idanu don su ji tsoron su ne da shi lashe rika na wufin ilmi yana zazzare idanu yana magana da farko kafin yi maganganu billahi wallahi tallahi wai mullahi ina rantsuwa da zatin Allah Abdul Jabbar matsaryaci ne kan tagarya ya ce wai wani tsoro ya samu a ɗaki wannan fikiran ba ta su bace ba ta wayannan bace kaza kaza kaza wallahi tallahi a ko mutum wa yake rubewa in yana in ya isa ya babban ya fito ya ce wani ne ya samu a daki kuma dakin a wani gari kuma a garin a wace jaha a jihar a wata ƙasa a kuma a wata nahiya a duniya na kuma a wace anguwa kuma wani lungu ko titi na rantse da Allah dukkan shehunan duniya ba mu je muka ce ma wani zamu yi raddi ga ya mana kaza ba mu ne mu ba musulmai ba ne na kafin ni ba na so ba tsoraci mu ba musulmai ba ne mu ba yan tijjaniya ba ne mu ba yan faiza shehu ibrahim ba ne muna jira sai an samu mu yi da muka yi mukabara da izara akwai shehun da ya samu yanzu shi da yake wannan jakancin sandon Allah wa ya tashi shi kuma waye fashi ya ce wasu ƙananan yara alhamdulillah an haife shi ranar uku ga watan jun julai ko har yanzu bai cika shekara arba'in da bakwai a duniya ba amma yana ta iskanci wa mutane da shekara tasa'in da shehu ibrahim yau shekaransa ɗari da goma sha takwas a duniya shehu tijjaniya da shekara ɗari biyu da saba'in yau a duniya amma su ba yara ba ne su shi sa'ansu ne mu ne kananan yara wallahi wallahi abin da bani da abin da ya sani a rayuwarsa na sani ba wata rayuwar da ya taba yi yana da wayo ni bana da wayo babu lokacin wallahi tallahi duk abin da ya sani a duniya yana wayo lokacin mun yi wayo saboda haka wannan iskanci da rishin kunya muna barin ka dama kana barazana ma izala saboda mun ga kana faɗa da wahabiya ne amma mu ba mu taɓa gayyatar ka zo ka kare tijaniya ba dan girman Allah ka bari ai da ya ce a ja layi ko bai faɗa ba to mun ja layi da je da ɗan kogo ɗan kadiriyar gaskiya ku gane abin jabali na tambaye ku ina wani mai bin sai zo ya yi mana wuridin kadiriya ta gaskiya ko ta infaqul mansur ko salatul zahabiyya ko kuma ainihin auradu na kadiriya don Allah wani ce gani ina yi kuma kullum ina akwai shi ne duk bauti ba mai yi ko akwai shi shi ma baya yi za ka ɗan kadiriya gidan liman mahmudu Allah saka da alkhairi liman mahmudu ba kadire ya yi wurin kadiriya har bar duniya ya rasu ranar sha bakwai ga watan septemba ran laraba 1969 liman mahmudu ya rasu bakadirin gaskiya malami maulana shek bahiru shekarar sa ɗaya ɗaya arba'in da ɗaya na limancin bauchi tun 1927 zuwa 1959 an ji ɗaya ɗansa ahmadu babai in ne karɓi zagamar limanci ya shekara ashirin da biyu a 1990 ya rasu an fahimce ni sai kuma jikansa yanzu wanda ake ce masa ba wato bala baban inna tun daga shi kuma a sai malam inuwa jawo ya karɓe shi ya rasu 2002 wato shekara goma sha biyu sai kuma yanzu jikan liman mahamudu ya karɓa yau shekararsa goma sha hudu yana limancin bauchi shi dai na yanzu baya wurin ɗadiriya zan faɗi gaskiya amma baban inna yana yi har ya bar duniya imam mahamudu yana yi har ya bar duniya mara amur bin kusuro yana yi har ya bar duniya mara da kadir jawo da gidajen kadiriya su kan su yi hakuri ba da su muke yi ba muna yi da wani shashasha ne gabo wawa bai san qur'ani ba kuce daya bai san hadisi ba kuce biyu bai san larabci ba kuce uku kuma ga karya ga kazafi ga cika baki wallahi ko an riga muka yi idan dan mutsaye ne mu da shi tattaka shi zamu wallahi tallahi tana musu barazana yayyayi a kai ka yadda bismillahir rahmanir rahim hadisi ya tabbata cikin imam tirmidhi sunan tirmidhi da sunan abi dawud riwaya ta abu hurairah Allah ya kara masa da ba ku ce amin ba annabi ya ce kullu bani adama akwai riwaya biyu khata'un akwai kuma khata'una akwai wa khairul khata'ina at-tawwabuna akwai kuma wa khairul khata'ina at-tawwabun duka riwaya ce guda biyu an fahimce ni kowane dan adam yana kuskure biyayyen mai kuskure masu tuba dan yaya za a yi kace ka yarda da cewa an ne na kwakan kuskure mun kika yarda da wannan za mu karanci karshen rayuwar shi Ibrahim wani nasiha ya mana wace wace yayi mana a duniya idan ne ba za ka yarda cewa Sheikh Malam Nasiru Kabara yayi kuskure Tiyar Rukadir Jilani yayi kuskure kamar ka taba jin ya ce shi Abdul Jabbar yayi kuskure a rayuwarsa ya taba ce nasu gaba da ya kuskure rayuwarsa ya dauki ma'asumanci ya sa makansa kana ba dan Allah masu bin sa kusa ne wallahi kuna tafiya ne bisa liki kan shi akwai wanda ya bi shi saboda ya samu kuɗi kuma duk alherin da Allah ya masa da ya gani ba kuma wallahi bai yi wazifa ba dama ba tijani bane akwai wanda yana shiga tijaniyar ya fi yan kwana biyu ba ya fita a tijaniyar duka wayannan dama ba yan tijaniya bane yan karya ne suna nan kidahumai ba san komai muna jiran su ne su su yi magana wallahi tallahi ba su goron gayyan mukabala ba wata kwana kwana shi ma mun baka goron gayya abdin jabbaru abin da yake faɗa ya ce ƴan uwansu tijjanawa mu ba ƴan uwanka bane kai ya kake na biyu ya ce mu ƴan uwan shaidan ne to bari ka ji wai da a ce abin da yake kai ba gaskiya bane zai kai yanzu bari mu ga maka wanda ya fi shedan ya fi kalarta kuma wallahi akan ƙarya yake kuma Allah ya ce ga wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis ala wastakbara wa kana min al kafirin a can kuma cikin sautin kan zai ce kana min al jinni fa fadaqa ala amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni hum lakum adu bisa lil zalimin badala shaidan ya yi taurin kunne ya kafa hujja ma Allah shi ba zai gaida annabi Adam ba saboda khalaqtahu min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin hujjan ka ta ba wajen Allah abin da bari hujjan ka ba karbu ba ka zamo in dai gaskiya kake ji da shi cewa iskancin da ka fara zuwa yau shi yasa kake kan gaskiya shaidan yayi lastin har tashin kiyama kai da shi waye lastin Fir'auna bai Fir'auna iskancin da shekara 40 yana iskanci ya yi magana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum wala alai shekara 40 tukun Allah ya kiba shi saboda haka in da iskanci ne ka gama amma muna rantse maka mu dan tijanawa yaran kananu amma a wurin ka mu ba kananun yara bane karka mana barazana ko wayannan malam abul hadi da ke magana ya kwashi ga wani fata cikin shekaru ya zama dan karbi dangane da Maulana Sheikh da Shehu Ibrahim yau da son Sheikh Ibrahim kawala shekara 41 da wani duniya a 1975 ya bar duniya kuma karka mana barazana kana numfashi muna numfashi karka mana wani iskanci wai kai babba a wurin mu kai ba babba wani a wurin mu a karatu a shekarun kana barazana ne wasu kananan yara a ba wani kananan yara ka zo mun baka goron gayya Allah ya kai mu ranar mukabala amin mu je gaba malamin ke goma ya kasa kashi yace yana shela ga wayanda suka sa su wala haka ya faɗa ko a ja mana kunne kada mu rikito rumban ta faɗo wallahi idan muka ja da ran Abdul Jab- Abdun Jabbarun mun kama zaren mun dinka idan kai za a yi matsayin karka fasa shege ka fasa. Rubutun ka rubuto ka aiko mana mu zauna a kai mu dandake mu rukurkura mu mika maka wallahi tallahi. Ka bayar mun kama mun kama zaren mun dinka mun rikito rumbar ba sama ba. Malam kana ce sama a'a mun rumfa ne wannan rumfan karan da ya faɗa mun likito da wallahi tallahi in ka fasa shege ka fasa mu ba yan izala ba za ka mana wani barazana yan izala jahilai ne gaba ɗaya su ya ce duk duniya ta san wannan mala ya magana kai yan hakika da kake magana ya ce wai wasu ne yan hakika wasu yara yan hakika da Allah ne dan hakika ne wai na malaman duk yan hakika ne dan girman Allah a masallacin gidan mu ta jira na suna dangata yan hakika har suna zaki kwata da ubana hakika na cewa komi halal wannan kafirci ne Maulana Shehu ya yi magana, Shehu Ibrahim ya yi tarihin mutakin ka karanta munafiki amma kana zaki Shehu Ibrahim ta yan hakika. Yan hakika mun faɗa arna ne mushrikai ne dan iskan su ma wanda ya kafi burkutu yana shan giya kwalbar giya wurin ya fada mu gogoron sai mutu da giya a bakin sa haka ne ko ba haka ba saboda ɗaya hakika arna ne mushrike ne karka ce mana hakika wallahi gidan akwai masallaci ni ladan ne kuma ni liman ne ko mai tafsiri ko mai wa'azi ko ba haka ba yan hakika wawa gabo yan hakika ne wasu yan hakika ƙarya kake mu ka san su ba yan hakika bane yan hakika sun je can Allah ya kiyaye sannan kuma ya ce kafin mu jabatta da ɗan izala san da na dinga bin su a yanzu mu mun jabattan ka zo mu buga kuma ya ce wai ibada ce kare wannan ko dan Allah kada wani mabiyin abudin jabbarun ya sake magana kansa ku bar mu da shi kar ku taimake shi malaman mu shehi maulana shi da bai taɓa magana kan ka ba bai san kana yi ba bai taɓa shirarin karatun ka ko shagunan mu dan haka mu ba mu sauraron ka amma idan kai iskanci akan mu yayi magana akan shuruɗin wujubin na tsarikan tijana ko bai yi ba ya yi magana kan shuru shi hajjin tijaniya ko bai yi ba ya yi shuru da kamalin ko da yake wace zai saba ba zai iya ba sai in ya leko shi kasu gaba sai ya leka ne kadai to wannan leke leken ba ya sa ka san ka sau ka sau zaukun ne ka sau ba a kare shi a leke leke sai kana yi ka ji shi da shi baya kadiriya baya tijaniya dan gaba ke ne dan iska kawai shasha ta rama dan daba ne kuma ya sani kowa ya koma yakinsa babanka ya ce kai ne sarkin gida wato ka yi gadon gida ka yi gadin gida yayan ka kalibullah ya bashi tafsirin qur'ani ran da ya bashi wani mutu da kasa tunanin mu ya bashi khalifa kuma ka ce shi ba khalifa bane da aka koma gadin gida da ma kai ne gadi ne dan kwaya ne dan wiwi ne dan daba ne an san ka da mutunci wallahi kai da tsaka da barazana kusa da su dan Allah yan tijjani suke bashi suke bashi hakuri Allah ya isa mana kar ku kara masa magana duk wanda ya bashi hakuri ya rena uwatar wallahi a ba zaki bane uwatar bane shi ya yi littafi sunan sa wai jahim a jiwawa wai jahim ya yi littafi kuma amur husni ka ji ba kawai yawa shekar bakin ciki wani littafi ne wannan ya yi littafi kuma wai muqaddimatul azifa ka ji dufa abun azifatul azifa laita laha min ya yi littafi kuma ababil a kuzi billahi jairar ababil jama'a jama'a ji wani kawanci da Allah ya yi littafi kuma a samu samun ce kana zamanin manzan Allah kana wajen baya kadin nan ba iyakan iyakan walittakan kadi ba iyakan karamu su babarci ne wala bi tu bi kadin salasaniati salasaniati salasaniatin sinina wazdadu tis'a قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض iya kan kalaman kenan bacci ba waye dauki zan zala ne ta ko da bin jabari ne waye ta bambu annabi muhammadu na a gurguje sai kuma ya yi littafi iya'un عقيدة السنة الصحية يا وعقيدة وعيه رسول شريري تنسى يا وعقيدة menene sahiha da sauransu duk shiriri tan sannan kuma yayi ya ce wanda bi kasakasan izala ni ban buka gane bayanin sa ba har yanzu kasakasan izala kai jiyo mana muji mana kasakasan izala Allah ya sauwake me izala wace ce izala muna magana mu da kai kana kawai izala gara mu da yin izala wai da mu da mu yin izala ya ce muna bautan a'udhu billahi wai yan hakika ke da su ko to su ba a bagada da Allah ba yan kadiriya suke bautan kabarin shehu kila abdulkadir jilani yayi maganar su yan kadiriya ba sa bautan kabarin shehu domini podio yayi maganar su da haka da yan kadiriya masu bautan kabarin da yan hakika da yan abdul jabbaru duk gaba ɗayan su yan iska ne mana na'am
yana wani barazana cika baki cewa wai ga malam kuma kala da sauri mana Ale Ibrahim kana nawa na yana cika baki don Allah abdun jabbarun ba abdul jabbari mudafun mudafun ilayhi ba mutara da khabari abdun jabbarun bawa mai shagen girman kai bari ka ji ɗan iska ɗan izara da muke gano ba tajin hannu wai wani rabiu ya turka ke shi bari ka ji bismillahir rahmanir rahim
duka an je wannan akara makallau duk wannan da zuwa waɗannan da zuwa ina zuwa ina ina ina zuwa ina zuwa akara makallau akara akara makallau ina ina zuwa to amma babban adam da ita ta fita gidan ka ciki ai ma ai ai ma malam ina zuwa malam duk abin da kake kake ginawa wannan ka ta magana ta malam kamar ta kiri za ta wanda za ta yi man kara ta in na turare sai ma ka turare ka malam yanzu ma da duk abin da ka gina da mukaddima ka dogara da shi kake faɗa kuma ita ce kake karantarwa da tantance to ni a guri na mukaddima waɗannan abubuwa guda biyar in sun tabbata mukaddima ta tabbata in ba su tabbata mu kuma ba tabbata ba shine nake so ka zo a ba ba ku da barayi ba ne wannan magana da kafa haka shi ne ya ba ka jira ni shekara uku ai ma da ba ba wa shi da ka jira ni shekara uku sai ka sai ka zauna da ni ba sai ka fice ka rushe kanka a kar maka na abin da yasa ne wannan saboda kai ka rushe an kara maka na an kara maka na ko ne maki kamar ba akwai kake karewa kullum kuma ita kake ashe tsoro a kan wani da tsoro a karanta karo ba ai kana makalla matsoraci ba zai rubuta takarda matsoraci ba zai rubuta ba zai rubuta waɗannan takardun ba wallahi wallahi a kana makalla ba dan kana tsoron mu zauna ba da sai ka ce in zo mu zauna a wata wannan abubuwa guda biyar din yana jin ka a kana makalla akan kana cikin tsoron da kake yi sai ka zo ka ga masu mukaddima ba idan ka gano na ina mai yawo na tiga wanda ka rubuta alkashi wanda makamanci na tiga idan sun za ka rubu zauna wannan ba sa wani lokaci kenan yanzu ma dan tsoro yake mu tattauna kan mukaddima sai dai nemi wani tausayi daban kenan
a ku zai bani guri mara gaba yanki ba ne
idan mukaddima ta tabbata waɗancan kan wannan a kara makalla kai ba kyauta mu ba sai dai ke sa ko bacci kai mutum dan salafiya shi za ka ba shi amsa ko yau dan salafiya ya rubuto ta kanda ka ce ya rubuto ta bikin ya rubuto ta bikin ka ce kuma ya baka ka ce kai bin ya ba a kara makalla
wato abubuwan na da yawa na so duk inda na kowa yaji kowa san da yake kun ji ko ya ce yana tsoro to don haka na rantsi da Allah da jabbari bai taɓa mukabala da wani a Najeriya ko ya taɓa yi sai dai zulle suka yi ta musu da alƙasin wani ɗan izala ba gidaje wanda suka ɗauko shi a nan bauchi yau ga wani wawa sunan sa mai Rabi'u ya cika ce shi littafin da ya rubuta ya ce shekara goma zai yi ko bai take nazari ba zai shekara goma abin da ya haddace a kirjinsa da kayansa ka ji jahili ba a hadda a kai bal wa ayatu bayyinatu fi sujudil ladzina utul ilm ba ba ce wai hadda anan a sai da zuciya ta wani jahili saboda haka wayannan abubuwa ya gagara tattaunawa da su kuma da ya ci shekara goma zai ba wanda zai dingare shi muna gaya maka abdin jabbaru mun baka goron gaya in kai saka amsa kada wani ne biye da shi ya sa baki ya bar mu da shi wallahi shehunan ba sa sa karatu su jima ya yake shi kan ba gidajewa ma wa san da shi bari mu koma kan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
na'am malam ke ta kaje Shehu Ibrahim wa wafatu radiyallahu anhu yawmus sabti ko yawmus sabti amma yawmus sabti kamar ke kasance. Rasuwan Shehu Ibrahim ranar Asaba ba'da muntasifin nahari bayan rana ta raba biyu wa kamsa da ashar Rajab bil fardi wato goma sha biyar ga watan Rajab ikon Allah. Sanata alfin wa salasa mi'atin wa kamsin wa tasirin hijiriya shekara ta 1975 ala sahibi afdal salati wa taslimi almuwatin bi sanati ألف وتس وتسعمائة وخمس وسبعين ميلادية أنا يمكن سبنتي فايف شيخ إبراهيم رسول ومدة حياتي شكرنا يا شيخ إبراهيم رضي الله عنه كما تقدم خمس وسبعون سنة شكرا سبعين دبير كما سمعنا من المرحوم الشيخ محمد الكبير الذي كان معه قبل وفاته بلندن وندى إلى سنة الشيكاغو رسول شيخ إبراهيم لندن وهو وحفيده شيل جيكا شيخ إبراهيم حسن سيسا قال من عادات مولانا الشيخ الإسلامي daga cikin al'adar shehunmu jagoranmu shehi ibrahim inyas hayati shekho an yaktima alqur'ana marratayn fi kulli usbu' bi da lafiya a london amma yakan soke qur'ani so biyu a kowane sati kuma kullum aka yi rayuwarsa gaba daya shehu ibrahim kamata ka jama'a kamata wannan ma kana ci london shehu ibrahim lokacin da ke london wa katama alqur'ana yawm aljum'ati ya soke qur'ani ranar juma'a ba'da salati al-isha'i bayan sallar isha'i قبل وفاته بيوم كافين يرسل قوانا ديا سن دي سوك القرآن شيخ إبراهيم وأصبحنا يوم السبت مكة وإبلي دا أصبعي رانا أصبر قال لي سيتم أين مصبحتي إنا شربينا دي شو إبراهيم فأعطيته إياها نميك أمر تربيتا وقرأ سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكرج وانا وقرأ ورده لا جميع سبحان الله سنة وإيه والhamdu lillahi sunan waye wallahu akbar sunan waye abdul jabbar saboda rishin hankali kana cutar da mabiyan ka ce washe ibrahim ya koya wa yan hakika hakikanci kashi tsoron ku wannan ba iskanci bane ran da zai rasu ba yake cewa tsarki ya tabbata wa Allah godiya ta tabbata wa Allah Allah mafi girma bi sigatil mubaraka ala wazni af'al Allahu akbar in kunta kabiran fa Allahu akbar haba shi haba abdul jabbar kai wani irin wawan mutum ne ka kuma haka wai kana da mabiya a bauchi a ina ne asabul kafi asabul kafi wannan ilmin kanu mina ce na ajaban ka kawo mana ana maganan ulama wa ummati ka an biyayi bani isra'ila kana kawo shirmen banza shirmen wabi kai ba ba kadiri ba kai ba tijani ba kai yan kadiriya ina ruku da abdul jabbaru yan tijaniya da kuke jahilai da kuke zuwa kuna haɗuwa da shi an haɗa wallahi shi ba ce duk wanda yake gudu da sake wurin wata kadiri wata dalika wallahi ba dan tijaniya ba Allah ce mu ce mu na'am wa qara'a wirdahu ya karanci wuridin sa na tijaniya haka ne ko wa ba da tamamin wurdi baya cika wuridin sa ya gama qala sai adini di zai ba na abinci na wa huwa sakinun hawla sarir yana zaune a gefen gadon sa wa adaitu allabna wal ataya wa sharibaha thumma taja'a wa nama wa yataqib illa ba'da rizqin nahari fattawa jalisan wa taqbala qiblata wa adil ila tijanihi yaqulu ya rab ya rab يا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله خمس مرات sau uku ya yi hamsa da ta yi minti biyar yana yi fadwuti radi Allah an yi rasu shehu Ibrahim. Yana ce ya Allah, ya Allah, ya faɗi sunan Allah ya rasu kawo ka ya koya musu hakikanci. Kuma da gangan saboda iskanci wallahi, inda zan zo sulurin ka wallahi da za mu zama arna. Dan za mu zagi shi da alƙasar jirani ya so mu dinga haka ne dan ya zama to shi ma hukaci, mu ma hukata a ba za mu zage su ba. وعنا به عن القضاة وقد قال سيدي حضر سيفا نعم قامت ينفع ربنا نبا شاب ake cewa Hassan Sisa yaka yace wa karkara sayyidi Hassan Sisa habibu jikansa Hassan Sisa yake cewa lamma kunna fi London lokacin da muke cikin London muna jinyar Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu washtadda marad al-sheikh ciwon shehu ya tsananta wa hadara waqtu salati lokacin sallah yayi wa kana la yajru qiyama bi nafsihi bai da ikon tsayuwa shehu Ibrahim saboda tsananin ciwo illa idza atamada bi sai ya dogara da ni fa nasahtu mata nasiya wa shehu Ibrahim lima ra'aytu min halihi saboda abin da na gani cikin halin da shehu yake ciki wa kuntu law nati mata ya sheikh ya kai shehu anta alimta bi anna Allah kai ka sani cewar Allah da Allah mana ji kadan koma mana kai kuwa la yukallifu Allahu ala khalqi nafs ala khalqin min khalaiqihi Allah ta'ala baya daura wani halitta cikin aljuga ma la yuqiqu abinda ba zai iya ba haka ne ko dika raga mu shehu Ibrahim قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا نفسا الا وسعها yace Allah baya daura wa ta abin da za ta biya afala tatru kull shay'in hatta yudiyaka Allah al-afiyata ba za ka bar komai ba shauke sallah a zaune har Allah ya baka lafiya fa qala li tayti itini bima'i ka zo mun da ruwa wajitu bi zo mun da ruwa wa sababtu al-ma'a ala yadi zo mun da ruwa a hannunsa ko ko yace ko shi Ibrahim yana alwala lokacin da zai bar duniya hatta kammala wudu'ahu har ya gama alwalarsa wa sallar subha yayi sallar asubahi ran da zai rasu yan hakika suna sallah to dan me zaka rage shi Ibrahim wallahi ba don kar mu zama usulubin kamar zama arna ɗan iska irin kama wallahi wallahi wallahi irin iskacin da kake mashi gunan mu wallahi kala rawi ma ya tausaya ma munasiru kamar wallahi amma wallahi ma jan kunnen ka karka bari sheke ka fasa duk wanda ya bashi hakuri kuma ya ci kubatar wallahi ala tilkar halati akan wannan hali jalisan shehu ibrahim yana zaune wa kala yace idan ya hasan ya kai hasan tun da haka ne qultu labbaika sai nace an kawo ka ya shehi kala yace fa'alan ka sani bi anna kullu shay'in lahu haqqun fa tuhi kullu bi haqqin haqqa kowane abu na da haƙƙi ka bamu kowane haƙƙi haƙƙinsa yace fa inna tijaniyata laha shurutun shurutun baniyatun batiniyatun Obajiriya, tijjana tana sharuɗa na fili da na ɓoye, haka ne ko? Almar'u la ya'lamu hal khata zahiraha aw batinaha yace mutum da sani ko ya kuskure a zahirin tijaniyar ko a batini karshe ba yana gura mana akwai kuskure ko yace ana tijaniyu ni ba tijani ne la a'lamu hal khata'tu am qadattu ni ba sani ko na yi kuskure ko na yi daidai in ji shehu Ibrahim فإني ني أجب أن أموت تجانيا يا صوت وتجاني موما الله ولا رؤون كذا أموت تجانيا الله يند بابانا يرسوا تجانيا كاكانا يرسوا تجانيا كاكم بابانا موسى يرسوا تجانيا الله كذا أموت تجاني آمين كذا إيه كذا كذا وشيء بقى يقول يا مهندس كذا كذا شيء تقول كذا منافقين النبي وأحب أن يحشرني ربي مع الشيخ التجاني ina so Allah na ya tada ni gobe kiyama da shi da shi Ibrahim wa idza kana haka tajli tariqatan tijaniyati ka jaddada mun tariqan tijaniya in shi Ibrahim ran da zai bar duniya qala sayyidi ya sauki da yace wa ana lam unaziku ba na so in da ya da shi Ibrahim alama amarni bi a bisa duniya wuce da shi wajadtu wa وجددت له طريقة الجدة من طريقة تجانية ثم أخذ المذبح حتى يبقى كتاب الجودة وقرأ ورد تجانية بعد ذلك بايا تغليب اللبن والأتايا ونعم كما تقدم رضي الله عنه zuwa ƙarshe a takaice ga wasiyar da ya kuma yana gwada mana wabi Allah sawu da kafa shi zai ce mana fasalli ka yi sallah wasu ka yi azumi wa kul ka ci halal wa shirar ka sha halal haka ne ko wanke han kuma ka yi aure ka aure mata wasu ka sada zumunta wanke han kuma ka yi aure ce ibrahim ba inda ya taɓa ce makarsa Allah da ka abdan jabaru muna jan hankalinka fara da yan hakika na'am ala rati wal aini muna son haka amma wallahi ka zari shi Ibrahim su shi da yau ka cika kwanta wallahi ba a yi ka ba ba yadda za a yi mu yi nikini da yan izala sun taba shegunan mu da rikar mu kai kuma ka taba mu ka kwanta kana tsaya ce taba muna ke tara jama'a ka tara jama'an kuma insha Allah za a baje su da ga mabiya da kuke wannan guri ku ji da kyau wallahi wallahi ba ma bukatar mu dirka ko shi yanda za ku kama kuka ne ku rabu da shi ba bakatire bane ba mutijani bane Allah ce mace mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ko mu ko ko da sani karatu za mu karatu mun dinga karatu akan fakira illa masha Allah
Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka wa malam Ahmad Jaja da alkai kowa ya ji irin karatu da ya ajiye za a ci gaba da wannan aiki na kare maulan mu Shehu Ibrahim ya sannan muna da malam Jinedu za su yi taliki sai dai muna roƙon za su ɗan tagaita saboda dare kuma da yanayin da muke ciki malam malam burhanu jiya bismillah baba ibrahim yana zaune tare da wani wajen alhamdulillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العلم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوانا متسا مسويا النبي صلى الله عليه وسلم ما المجرى شيخ تجاني رضي الله عنه كما ينفع شيخ إبراهيم رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikun salam.
a gurguje da manyan malama da suke zaune a bayana wato karatun da aka gabatar na kwanaki da kuma yau dan uwan mushir malam zakahi ya sake wata ka- karatu wanda duk wanda ya ji ba wani wautanci a cikin wannan karatu kamar yadda shauran karatuttuka suka gabata kuma wato hausawa suna ce in kunne ya ji
Iya tsira.
to muna masa fatan dai da shi da wanda rashin rabo ibe su to Allah ubangiji ya shirye su ba wani abu ne yake goguwa da wannan shi bawan Allah ba illa abin da shehun kadiriya ya faɗa wata duk auliya sun tafa kan haka amma sai da abdulkadir yana yawan maimaita cewa wa man waka fi irdi wali min auliya illahi to ibtalahu Allah bi mautil qalb duk wanda ya auka cikin cin mutuncin wani wali daga cikin waliyan Allah to Allah zai jarrabe shi da mutuwar zuciya shi ne abin da ya kama Abdul Jabbar yawa kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani ne ya sifanta kafirai afwan ba na sifanta shi da kafiri bane afwan amma ya yi tashabihi da su yawa wajen Allah ya ce ga su da ido lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yusiruna biha ولهم آذان كما لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يكرمهم to mutuwan kalbi kenan ai duk kisken da yake gani baya ɗauka ya ɗauki shi ɗaya ne shirye wanda wannan duk wanda ya san ilimi duk wanda ya san ilimi to tsohon ilimi ya ce shi. kamar yadda aka ji malamai ne suna cewa su wai yin hakika kafirai ne kaɗan ba san Allah ba wanda ya san Allah tsohon Allah ya ce shi yanzu kaman mu a kasan nan an sani cewa akwai ainihin nefa akwai kuma nefa to in ka samu ma'aikacin nefa ba hali ya zo cikin dare ka haska masa da hansa ya shiga maka cikin transformer ya haɗa ma waya tafiya da ya karanta ko dubu ɗari da ka bashi dai ce ni ba ma lokaci ba ya san illar wuta amma ka je ka samu nefa to yana bacci ma an ka taso shi naira ɗari da ka bashi ya shiga cikin transformer ya murɗa waya ya soka ya fito kibiya da bai san wuta ba yauwa idan ka wannan ba san Allah ba wannan abu ne a fili yake to a takaice a abin da aka ce dama ni maudu'i na da zan yi shine nasiha ma ƴan uwa kamar yadda shi wannan gadi yake faɗa cewa wata janawa na Allah sun ta bashi hakuri cewa kar yi magana a karya ne ba tijjana ba ne wallahi duk ba tijjani na Allah duk ba tijjani na gaskiya wallahi tallahi ba zai taɓa haɗa inuwa da wannan tajirin mutumi ba. Sabila da su sufaye tafiyan su ba ƙarya ba ne. Tafiyan sufaye ba ƙarya ba ne. Yanzu dai yi a ce misali aiki, misali aiki ya haɗa ka na gwamnati da wani kafiri. A misali, a misali sai ya ɗauki wani annabi daga cikin annabawan Allah ba ma ya taɓa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. ya dinga faɗan wasu magana na izgiri a kansa da Allah da annabi da ka dinga kiran wannan abokin aikin kan waya abokin ka wallahi bi yanda ka ganshi ka ji ba shi rai soyayya gaskiya ne kiyayya ma gaskiya ne sabila da haka wa'innan ƙarya suke ba tijjana bane munafukai ne maganan nan ne da Shehu Tijjani yace duk wanda ya haɗa wuridi na da wata wuridi to ba zai amfana da wancan ba ko ba zai amfana da wannan ba kuma hallata lahu masa'ibud dunya wal akhirah yawwa masifan duniya da rayuwa ta halatta ta to wai shi ne su kaga suke toni rana gefe sai kaga mutum ya zo wai shi na tijaniya wai kuma na san abdul jabbar to wannan karya ne ga abin da mai ya kuta tilkori da a takaice yake faɗa sabila da bana su tsawaita magana din dan tsallake wasu baitukan ma'ada yana cewa wada wada mubgidan lahu walau kana walidan a wubina falatar kalli wuddin wa kullati yana cewa ka bar duk makiyin shehu duk makiyin shehu tijjani radiyallahu yace ka watsar da shi walau kana walidan ko da mahaifin kai haka shehu radiyallahu anhu fada tare cewa ka duba da shehu tijjani ya ce in iyayenka ba su yadda ba kar a baka dari kansu dari kansu wannan haka yake har sai sun yadda da da hanya ne ta Allah da hanya ne ta wawaye misali irin yan zamani yan gizala sai ya ce maka ai la da ta liman khaluqin fi ma sai kalkal da da abin da da baka ai wurudoti ne Allah ne umuri yayi amma shi wurudin ka dauka na kulkuli ne kamar da shi farilla makanka amma shi bin iyaye wajibi shi yasa shehu bai yadda wani a bashi dari kafin iyayensa ba sai ba amma bayan ka karba misali da izinin su kuma maki baban ka yazo ya sa shehu a gaba to ka watsar da shi duk abin da ya gaya maka kan shehu karka yadda shi ko da mahaifinka ne a wigunan ko ɗanka ne falatar kalli wurdu a kullatin yace karka yadda ka karkata gare shi da soyayya da kuma ma'amala sai haka duk wanda yake cewa wai shi baki jani ne yana son abdul jabbar wallahi ƙarya yake munafiki ne wallahi tabiya da wannan abubuwan da wannan bawan Allah ya gaya mashi tijani tun farkon tun farkon rikicin ma lokacin da ya wata karatu minti bakwai wanda aka ta sake ta wallahi tun daga nan wani malamin mu da ya ji shi ya ce wannan ya halaka tabiya da maganganun da yake faɗa wannan minti bakwai din cewa yake yi duk wanda ya ce maka ba a haɗa wurdinsa da wata wurdi annabi ne gaya masa ya ce ka ce ƙarya ne ba annabi gari ba shaidan nan wallahi ya ke faɗa duk yan wasu sani ya ce kuma tutal ne ya ce dajjali ne kazzabi ake faɗa wallahi ne tun daga nan abu jabba nake ganin sa tsirara sabila da inda na da rabo wallahi mu dai ba za mu iya gaya ma baban sama wannan magana mu ce dajjali ne kaza ne ba ballantana a ce mu gaya ma shehu usman ballantana a ce mu gaya ma sida abdul kadir jilani radiyallahu anhu amma shi ya bushe ido yake faɗan wannan magana ma shehu tijjani radiyallahu anhu tun a lokacin wani malami yake ce wani malamin ya ce wallahi tun da ya fike a lokacin wani faɗa da khalifa ya karami ne da sauran shi yake ce ko da na da gaskiya yace wallahi sun gama nasara da shi tafiya da wannan maganganu da ya faɗa a ranar Allah ba ya kyale shi kuma shi ne kaga har yanzu har yanzu kuma wani bawan Allah ci wanda suka masa rabbi din nan ana ce masa rayyan makwarari yadda maganganun sa dan kwai abubuwa ne na kuruciya da baci rai yake ce masa yanzu ne Abdul Jabbar yace yanzu ne karo da doki da bukanka kuma Allah bakin san ya kama shi ka duba da yanda yanzu Shehu Malam Ahmad ya sa mana duk kuma muna ci yanzu kwanan nan rijiyar lemuwai mannawa aka dingare a Kano su zo su yi zama da haska su da Abdul Jabbar ya kare wannan mukaddima din amma ka lura da tsoron sa suke ci kamar da Shola Adira ne yake faɗa wancan karatu amma yanzu wai har gida wannan alƙasu na izalan har gida yace masa yayi arzin mas'ala guda 117 wai Abdul Jabbar ce karanto su wallahi tsabin ya rude Abdul Jabbar abinda suke faɗa suka ce wallahi da da hannun hagun yakan ɗauki kofin ruwa ya sha tsabin ya rude wallahi da yake zalansa a gidan da fasa zo fasa rame shi mutum uku suna masa bayani a'a abin da da a yi an saba hiwar al'ilmi an saba munazara da a'a da a faɗa ne ka ce kaza wai a'a shi an tumbo sai dai a rubuto su ma sai ce ya dai amawa su gane rubutu ai na malamai ka zo ka zauna kai ka faɗa kaza kaza ce a Allah ya kiyaye wannan shine mawutin kalma an jarabe shi zuciyarsa ta mutu to zabi haka duk wani batijani na Allah kuma abin da yake faɗa yana cewa وبغضه يسري للمحب بسرعته yace wa zaka hijabu mujibul lilqariyati yace kiyayyen maki shehun nan fa yace yana yin nazo ga masoyin shehu da gaggawa shi ne kaga malami ya lare yake ce wala yilu subati fasikin wala mujalisatu su ba dama sun ce dukkan alkhairi ya kaya su ba haka sharri ma duk wanda kaga ya zama wani banza ka duba da abokansa to sai ake yace wannan kiyayyen da gaggawa da yana so gare ka yace kuma wa zaka hijabu yace wannan kiyayya kuma zai zama maka hijabi kuma mujibul lika ya ce wanda yake wajibta maka yankewa zai yanke ka tsakanin ka shehu shi yasa muke kiran duk wanda suke neman duniya a duk wanda suke neman duniya don soyayyansu wai da Abdul Jabbar wai sun kasance suna bakija suna tijjaniya to ƙarya suke yi ba tijjanawa ba ne akwai ɗaya daga cikin malaman wanda bawan Allah ne mai ilimin gaske duk wanda ya san shi kuma mai tsoron Allah ne tawazi shi ne Dr. Ibrahim Makai duk wanda ya san shi ya san bawan Allah ne malamin ya fi irin su Abdul Jabbar dubu karatu amma wallahi bawan Allah nan da karimi da girmama mutane in ka ji magana sa wallahi ka ji mutumin Allah ga shi masoyin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wata kan zaɓe zaɓe ce faɗan magana yake ce mutane su lura da mutum biyu a ɗariƙa nan yace suna gaban ƙasa madariƙa ɗaya ya fice sunansa na ɗariƙa ba dan kama sunansa ba amma dan faɗi sufofinsa lokacin da Abdul Inyas la'anan ne ya zagi annabi ya fice da shi shi ya jagoranci aka ɗauki fosfin shubran ana yawo ana tattakawa kasa wai na ƙaryen wai shi sharifi ne mun gane shi wai na ƙaryen wai shi sharifi ne aka dinga yawo a hoton shehu ka duba fa a fili wala ta zuruwa zuruwa wai kuma na wai na cewa wai shi ba su jane kuma abinda abinda yaron sa yayi waya akwai abin yaron sa ne ta yi waya wa budurwansa sai yarinyar take cewa aka yi rakwadi cikin wajewa ke su kagan wai yake ce mata wai to shi Ibrahim shi din ya samu annabi ne ai a kome akwai ladaki akwai na gaba wai shi Ibrahim wai ke da shehun faɗe kuke neman annabi ce mu ma nema muke kuma mu ba ruwan mu da wani shehu tsakanin mu da annabi wallahi suka ne wannan da shehu to duk wani batijanin da yari yake tutiya da wannan mutumin wallahi tallahi ya sani shi ba mutum jane wani na gaskiya tafiya da fara lokaci ne su sharadin sufaye ne sharadin sufaye ne in ka rike shehu to ba za ka waiwaya ka kallo ni wali ba ma ballantana wani gabo magareci wanda abubuwan da yake faɗa a fili ba zai tashi a cikin masoyin sa ya ce wai wai na na Fatima Allah ya kara mata yadda wai mahaifiyarsa ne wai ta zo da ta bashi mama wannan ma magana ne rashin kunya kuma duk ka duba da waƙoƙin kin gidan ne yanzu waƙoƙin yankin ne da ka ji su suna irin tafiyansu ɗaya da yin hakika wallahi tafiyansu ɗaya amma kuma wai su ne suka zo suna zagi shi ibrahim waya kan yin hakika sabila da uduwanin musulma to Allah ya kare mu albarka na mamul amin kuma hakika a cikin mawaƙan ma akwai wani shi ma a garin nan yana fakewa wai wa'annan suna zagin shi ibrahim suna zagin shi ibrahim wai kai ne mai musu masauki saboda girman Allah fa tabiya da ka dussan duniya ne da sunan shura kuma wallahi haka da su kare ba su tabuka komai ba wallahi tallahi haka da su kare ba su kare komai ba ɗariƙa ba ƙarya ba ne ɗariƙa gaskiya ce kuma shari'in nan na waliyai in suka faɗa ka saba wallahi kai da halaka ɗari bisa ɗari Allah ya kiyaye mu abin da zai raba mu da shauki jai. Amin. Allah ya kiyaye mu abin da zai raba mu shauki jai. Amin. Kuma Allah ya saka ma kowa da alkhairi. dama da tsiya na kira masu gida da rashin ba lokaci amma kada ka yadda ka ji wai a cikin wannan mutanen wai kana son dai daga ciki ƙariya suke wallahi ba su jana ba kuma Allah ya kare mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka wa malam Burhanuddin mutum biyu suna bani mamaki mutum na ɗaya shine mutumin da yake shi ba kadire ne amma yana bin bayan Abdul Jabbar. Wani irin rashin hankali ne zai sa, shehun da kake binsa ga babban yayansa uwa babansu ɗaya, kuma a lokaci guda ɗaya ya ce masa wannan aifuwan ba a yi an yi asarar aifuwa. Ya zage shi gaba ɗaya, ga ya min ina ne martaban ɗariƙa take. In dai za a duba kalifan Afirka ɗin gaba ɗaya, a ce wannan aifuwan an yi asarar aifuwa kuma ka ce kana bin wani shehu mai dukan wannan shi wannan kaliba don Allah abin kima cikin wannan abu na biyu muna kallo a social media ina kallo wasu na san su sun son mu gaba ɗaya wai suna cewa su tijjanawa ne suna mana wani habanki ba su sani ba mu mun riga da mu wuce su miliyan goma wai su tijjanawa ne amma su ba ‘yan faida ba ne,
ko kuma su tijjanawa ne amma kuma su ba sa tafiyar dukkan zawiyoyi wai babban yankunan su yana karo gidan afirka ba ni ina gaya ma wayannan mutane su jikokin gurkuzu ne jikokin zurko ya tsara da su saboda abin da ya sa shehu ibrahim ya fara dama an fara shehu tun da na fi shehu ibrahim ya faɗi wannan na san akwai danja a wurin shehu ya ce baya tsoron majiyinsa don kai ɗan izala ne in ya so ka tafi tsirara ba wai ɗan gale wando za ka yi ba shehu ibrahim ya ce baya tsoron ka shehu ibrahim ya ce wanda ya fi tsoronsa shine mutumin da ya sa rigansa ya cuce ni ya sa rigana ya cuce ni to irin wa'annan mutane ya za ya ce mutum yana zagi shehu ibrahim sana'arsa kenan ya taka hoton shehu ibrahim zulman kuma kai ka zamo shi- kai ne masaukinsa tun malamin duniya ka rasa wanda za ka aiko shi wanda za ka gaito shi sai wannan malamin don Allah wannan bai cika maki ba ba don yana tsoron mu ba ko kuma yana dan samun mata'i a jikin mu ba wallahi wannan mutumin mawaƙin da zaki mu zai yi a duk jihar Bauchi saboda haka ku yi eliminating waƙan sama gaba ɗaya kuma ire-iren su gaba ɗaya ku kore su gaba ɗaya duk wanda yake ba tijjani ne yana zagin shi Ibrahim wallahi sunansa munafiki ne ko ba haka bane haka eh munafukai ne saboda haka in za su yi can ba za mu ce kadiriya ba su je su yi kafariya kawai su bar mana ɗari kan ko ba haka bane su daina yaudarar kansu su daina yaudarar ɗin ɗariƙa saboda haka Allah ya kiyaye mu da sharrinsu Amin.
kuma in sun isa su fito su ba mu gayya mu ko ina da za mu zauna ko a sama ko a ƙasa ko a ina ne. Wanda aka bari. Saboda haka akwai maulidin na na Fatima Zahra wanda za a yi gobe in Allah ya yarda wanda malam Jibril zai gabatar a gidan Sharifai a can makullan insha Allah gobe. Allah ya bada ikon halarta. Malam Jibril shi ne karshen malami da zai zo insha Allah zai kuma yi nasiha ne har yanzu muke yi wa dukkan ba. ba mu shigo ainihin fagen ainihin wannan rabin ba. Bismillah mala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تنقوى وشيء الحمد لله Alhamdulillah.
الحمد لله Alhamdulillah.
جاء الحق Sadaq al-Batil.
جاء الحق Sadaq al-Batil.
إن الباطل Kana zahuqan.
lallai Bala Abul Fatahi bai yi suna maraddin nan ba amma ga sunanta sunanta alkari'atu alkari'atu sunan wannan raddi kenan na malam Abul Fatahi wannan kwankwasa ce kuma wannan sharan fage ne kuma idan yana ganin zaren kamar yadda ya ce mun ja zaren in zaren ba zai kare ba sai ya danganta da kiyama za mu ta jansa don alhamdulillahi duk wanda ya saurara abin da ake gabatarwa ya san abu ne na ilimi wadda malamai suka tsara ire-ire na almajirai muke take musu baya domin karya wanda suke danganta kansu da tasawufu amma ba sufaye ba ne domin dama akwai almutasawwifa akwai almustaswifa almutasawwifa su ne sufayen gaske bayan Allah wanda suke neman zuwa ga Ubangiji ta hanyar jazba da suluki amma akwai almustaswifa wanda ake a cikin su ake samun zindikai ake samun mulhidai ake samun jabbarai irin wannan wannan wato mai tafka da warwara wanda ya turo mana da sakonsa na raddi a satin da ya gabata hakika yan uwa kun ji abin da kuka ji amma ni dan ta'alikin da zan yi shine ina kira ga Malam Abdul Jabbar dan Malam Nasiru Kabara da ya waiwayo ya kalli abin da ake yi da ido na tunani da kuma ido na hankali ya rabu da son zuciya mu haɗu mu bu gaskiya mu nemi Allah mu nemi yardan Allah a shekarun da suka gabata in aka ce maka za a yi ma Abdul Jabbar abin da ake masa a yau zaka ce ƙarya ne saboda ya tsaya akan kafansa domin bambance ƙarya da gaskiya amma yanzu saboda zalunci ya rantse da Allah sai ya haɗa ƙarya da gaskiya saboda neman ɗaukaka da neman shugabanci da kuma neman duniya wanda wannan babu shakawa da rashin rabo kaman ka kawo al'amarin duniya ka kawo ƙarya ka kawo son zuciya ka mata kwalliya da alamomin Ubangiji domin ka damfari bayan Allah. Wallahi, wannan abu ba ƙaramin hasara ba ce. Nasihun da aka mishi ko kuma ce raddin da Malam Abdul Fatih ya masa dangane da karatun da ya yi. Raddi ne ya san cewa an bi shi bitadaki, an bi shi daki-daki. kuma an bige shi da makumahatun min hajijin sai za za ku je a raddin a raddin da ku je ya kama can ya sake nan ya yi shiru haka kamar ruwan sama ya bige shi sabila da ya ji guduma daga bakin yara samari masu jini a ciki to ba mu san mu buɗo ta shafi muna son abin ya takaita nan kusa ba mu san abin ya yi ta jawuwa kamar yadda shi ke fada idan yana son a dawo a tafi sahu guda a fuskanci alkibla guda kamar yadda ake a baya to ya ƙaryata kansa bisa ƙarerayin da ya jingina ma maulana shubran sannan ya bambance 'yan hakika da maulan mushehu ibrahim jinya sannan ya bambance tsarkakakku da masu dauna idan hakika yake yaki bala abdul mun naɗa ka liman mun naɗa ka shugabanmu na yakin 'yan hakika na samari za mu bi ka a baya a yaƙe su sai an kai su bango duk wata ƙudura da suka shiga a shiga a yaƙe su amma idan za ka canja usulubinka na taɓa janabi shehu ibrahim inyas radiyallahu anhu da maksadi na neman son zuciya da kuma son ɗaukaka mun karanta wa mutane a baya waye maulana shehu ibrahim inyas fi alamin islami mun karanta wa mutane waye maulana shehu ibrahim inyas fi alamin mutasawwifin mun karanta musu a cikin duniyar ta samu da musulunci mataki-mataki babu yadda ba mu fada ba mutane na tsaye mauran mushi ibrahim ya fa yallawa kuma malam abul fatah ya karanta mana bara'an shubrai da wa'innan zanadika mulhidai sabila da haka mu abin da muke so shine haɗin kai wannan rarrabuwa bayi da amfani wannan daidaita bayi da amfani yanda ake a baya yake ƙoƙarinsa domin ya nemi yardan Allah. Da dai haka muke tsammani, amma sai daga baya sai tunani ya kawo cewa ashe duk wannan abin yana yi ne sai ya ja tijjanawa ya ja tijjanawa sai ya tsara ta fahu. Ya ɗibu zuga wanda da su mara masa baya ‘yan daba ‘yan iska ɗan uwansa ya ci gaba da ta'addancin da yake. Sai a yanzu ne hakan yake bayyana mana. don haka idan ka dakata ka warware kanka muna tare da kai kuma mu ma za mu dakata idan ka warware kanka amma idan baka warware kanka ba kuma baka dakata ba to muna nan taku bayan taku mashiga bayan mashiga duk yadda ka shiga kai wani magana akan maulan mushe ibrahim muna da amsansa kai muna da amsosinsu sabila da wallahi abin da muka shirya ma jabberi a cikin feji dubu ba mu buɗe ba mu buɗe feji ɗaya ba wallahi ba mu buɗe ba ko ba mu san rambari ba mu mun dauke ta ma abinci ce dan yau al yawm al yawm idu yau idi ne kwana zan ina farin ciki kuma na san a kunnanka duk abin da aka yi don haka muna jiran ka idan ka nemi maslaha shikenan alhamdulillah zalika ma kunna da biki idan kuma ba maslaha kake nema ba kana neman a ci gaba ne to shikenan Allah subhanahu wata'ala muna tare da shi kuma muna tare da manzon Allah kuma muna tare da Maulana Shehu Tijjani kuma muna tare da Maulana Shehu Ibrahim sannan kuma muna tare da himmar Shehu dan duk abin da muke ba cikin mu muke ba cikin Shehu muke yi duk maganin da muke maka Shehu ne ke maka martani duk maganin da muke maka wallahi kuma da da mu shiru ba mu yi martani ba da da mu shiru ba mu yi martani ba to da arna ma za su yi martani wa Shehu arna za su yi martani domin kare Shehu wanda ba musulmi ba dan ya musu rana babu wanda bai san ranar da maulana shehu ibrahim ya masa ba sai dan siya sai kwallon shege kuma da ke ai wato abin nasa ya riga ya koma da barbarin sun kare an dafa can an ji bango ne an dafa nan an ji bango ne an fita da gudu an kuma goshi sai ya dawo ya kama can ya sake nan ni ma babana ya yawi shehu babana shi ke ce ma shehu yake ce ma shehu abuka ahmadu wal jilanu ammuka wal muktaru jadduka babukar kulla insani yana faɗa yana bugun kirji cewa gashi babana ma ya yabu shehu bayan a baya mun faɗa masa babanka kan ma ya daɗe da ajiye takalmansa a waje ya zama ɗan faila ya أعداك مولاك ما لم يؤته أحدا يا فائدة دون ما كيل وميزان sai ubangiji ya baka abin da bai ba mu kowa ba wannan faidan naka ta fi karfin mudu wannan faidan naka ta fi karfin ma'auni sai gashi yana neman a shayar da shi faidan faltaskini fa inni minhu fi arbin فَلْيَوْمُ يَوْمُكَ وَالتِّجَّانُ تِجَّانِ Haka yake ja ba ni ba ni ƙwariyan giyan na sha ƙwariyan soyayyen ƙwariyan fairan ba ni fita da sha cewu. Ni na bukata da gaggawa a bani falyawmu yawmuka yau din taka ci. Wattijani tijjani tijjanin ma na wani muka ce ya manta da shewunsa a baya. Da haka mana mala Abdul Jabbar mu samu wajiha kwaya ɗaya. Sabila da a yanzu, wallahi inda ka san tarkon da muka ɗana maka, fa wailul laka, summa wailul laka, summa wailul laka. Domin mun baje wasu littattafai, wasu harbatu, wasu dama kwala wanda ya rubuta su yana bugun kirji da su. wai littattafansa kenan ana taba shi sai ka ji yana al'ababilu ala jama'ajimil ajaj wannan suna na al'ababilu da kake bugun kirji da ita alawa shaki saura kaɗan kaga wannan sunan an lika maka ita an mata daidai ita kaɗai an mata gyara goma sha biyar sunan al'ababilu kaɗai da ka ɗauko kana wani damuwa suna mai ɗauke da ta lafazi bai da ma'ana ma'anan bai fito ba da wani kalmomi wanda babu wani kima cikinsu ko zauki cikinsu sai wasu sakafa da rashin ilimi wannan duka yana nan kuma a tsare yake domin akwai chapters ɗin da malam abul fata yake aiki a kansu akwai wanda nake aiki a kansu akwai wanda malam nasu yake aiki a kansu akwai wanda malam burhan yake aiki a kansu to muna nan daki daki domin ina tsammanin cikin wannan littafin nasu da suke bugun kirji da ita mai suna iza kana al'anbiya'u awaman a wannan littafin ina zamanin akwai masail na nahau wanda ni ban nazarci littafin ba amma na riski dan uwana malam Ibrahim akwai masail na nahau sama da guda arba'in da shida da ya tattaka shi ya masa nuku-nuku wanda da zuke tani da malam Nasiru Abdul Jabbar sunan sama sunan sama wallahi billahi lazim da iya fara ba cewa ke ni audu jabba ko kake cewa ba ni audu jabba wanda kuma kowa ya riga ya san a ka'ida ta na hau ko kuma ce a ka'ida ta malaman ba ba audu jabbar bane ba kuma audu jabbar bane yadda yake fada abdul jabbari ne To amma dukka wannan jahilcin nasa ba mu fito da shi ba kuma ba mu sa ranar da za mu fito da shi ba sai mun ji mai ya mayar idan ya mayar za mu baje ta a nan ne za a gane maza domin maza ba ana gane su ba ne haka kawai ba kuma maza ba ana gane su ba ne a fatan baki inna suyufa ma'allazina qulubuhum ka qulubihim allati zaltakal jama'i to za ku gane muna kira muna ƙara nasiha da kira ba ƴan uwanmu ƴan gadiriya na bauchi na gaskiya kuma da su gane cewa ana damfara ne da su kuma ana rudinsu ne da kuma su je su yi karatu duk mai karatu ban yi saurari mana abdul jabbar na rana ɗaya zai tashi kawai ni na ce da mana abdul jabbar dan wasan kwaikwayo ne da ya yi kuɗi kabila da duk wani salo na kicifi da makirci da kisisi na irin na mata masu shedanci Allah babu wanda bai iya magana tsaye ya tuya ta ya lannada ta ya ya shigar da makirci goma cikin ta babu wanda bai iya ba sai ce da ya shiga wasan kwaikwayo da ya fi duro shahara to amma kuma wai a cikin addini ne za a yi wannan da a yi wannan tijaratun din to Allah kuma bai yarda da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da wannan ba amma idan maulan mu shehu ibrahim ne to yanda ya daga kafa ya sauke yana saukewa ne a gurin da manzon Allah ya sauke idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'id idan annabi muhammadu ya tafi ina bayansa idan kuma manzon Allah ya tsaya zan tsaya in ya tafi kuma zai cige ci gaba har sai na riske annabi Muhammadu. Wani wajen yana cewa, Inna ni mahama tarani, ubbuda hafi jinani, ni duk lokacin da ka ganni san annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya rufe ya rufe zuciyana. Wani wajen yana ce, wakafa ne daha hiffan, la ubali man kalani. Yana ce, annabi ya ishe ni soyayyarsa ta ishe ni, ni ban ma san me gaba ba. ban ma san me ke yana ba wanda duk wanda ke dirasan waƙoƙin shehu ibrahim ya radiyallahu anhu kamar yadda malam abul fata ya faɗa ko a barkun bada a barkun bada na hawal marabi'i yalmau ka karanta ta shehu ibrahim wallahi ka san shehu ibrahim abun nasu abun na maulana shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ba abu ne wadda ido zai riska wallahi ka sani ko da a barkon ka karanta ballantana ka duba yanda idan an shiga in an shiga fagen fagen magana ta ilimi yanda ke magana in kuma aka tambaye ka aka ce waye malamin sa sai a ce maka babansa ne malamin sa baban san waye malamin sa a ce baban san kakan shi kakan sa ne malamin sa wa ko ina ba za ka da an ce maka ga gurin da shehu maulana ya baje koli daya ya ɗibi wasu karatu a wannan wajen ba amma shehu ya baje malaman duniya ya baje malaman duniya duk malaman duniya sun tabbatar masa da cewa shine ramzul asar ramzul asar duk duniya an tabbatar masa da cewa shine ke dauke da ramzul nan maulana shehu ibrahim duk duniya babu yanda bai tunkara ya bige ta ba da turai cikin afirka wajen afirka turawa jaziratul arab babu yadda bai je ba in ban manta ba a baya mun faɗa ma abdul jabbar muka ce masa abin nan da kake tambaya akan shehu na a kawo maka me shehu yayi a alamul islam muka ce to ka zo muka ce Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya riga ya gina abubuwan da hannu bai isa ya rushe ba sannan kuma harshe bai isa ya rushe ba domin Shehu Ibrahim bayan ya gina zukata akan kaunar manzon Allah yanzu taron maulidin da ake wanda muna fuskantar kwara nan gaba kaza wannan taron idan ba shehu ba waye zai tara wannan taro a zuciyar mutum ɗaya amma duk wanda ya tafi wajen wannan taron ya tunkari abu kwaya ɗaya ne shi yasa muna faɗa masa faɗin shi ibrahim din ne hani alli ibrahima la hilalu hilalun badalin nazirina jamalu shi shehu watansa cikin watan annabi Muhammadu ne. Duk da kaga an goge shewa a sararin samaniya ko kuma an goge shewa a zukata, to ranar an goge manzan Allah. Za a goge manzan Allah a zukata? To ba a isa a goge shewa a cikin zukata ba. Ba a isa a goge shewa a cikin zukata ba. Zukata tana nan cike da Maulana Shehu Ibrahim in ya radiyallahu ta'ala. Ina kira kuma ga 'yan uwana tijjanawa da masu yin tijjaniyan bil haƙƙi da masu yin tijjaniyan da wasa sako-sako da kuma masu ƙaryan tijjaniyar ina kiran mu da mu ji tsoron Allah abinda zan faɗa mana kenan a ƙarshe wallahi mu ji tsoron Allah da mu je wajen Allah da tarin kaya na ƙarerayin da muka yi na sunan mun wani ba kuma ba mu biye ba gwara ba mu yi abun ba kawai in ka san shi yasa dama tun da farko aka ce maka ba mai sha attaka da ila bi sabila wanda ke da dama yake da iko ya karba wanda bai da iko ba dole bane amma ka ce kai muridin shehu tijjani ne a ganka mutumin banza a ganka fasiki a ganka fajiri a ganka asharari kuma kana jingina kanka da shehu wannan wannan wannan musiba ce mai girma wanda shehu tijjani radallahu ta'ala anhu yana cewa muridina idan ya tsaya a gaban ubangiji yana bauta to za ka ce annabi ne yake bauta sabila da nutsuwansa hudu'insa da kushu'insa da kuma hudurin da yake lokacin da yake sallah shehu ya ce muridina idan na sallah ba za ka ga yana sallah cak cak cak cak ana karatu burr shehu ya ce muridi da in yana karatu yana karanta aya ɗaya bayan ɗaya baya karanta aya kamar yadda kaza take faɗin take take take cakan sakwa hasi kai ji mulun shehu na shehu tijan radiyallahu ya ce muridina muridina zai kwana arba'in sallah raka a daidai shige shi ba ni shehu tijan ya ce muridina a duk rana dai yi ma annabi muhammadu salati dubu ashirin ya ce in ya zamo mai kasala dai yi ma annabi muhammadu salati dubu biyar nijiyar tijjani shau ya ce muridina a duk rana muridina zai karanta ƙur'ani izo ashirin a duk rana zai karanta ƙur'ani izo ashirin ya ce idan ya zamo mai tsananin kasala ne ya karanta ƙur'ani izo to ina muridai shehu tijjani wallahi idan aka kamu idan shi tijjani dubu guda ɗari tara ‘yan da'awa ne da'awan cewa su muridan ne amma ba muridan shi tijjani na hakika ba ballantana wasu ma ba su sallah tun daga wajen sallah ma ka fita daga musulunci ma kama fita ba ma tijjaniya ba kama fita daga musulunci al'adun ladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawarin da ke tsakanin mu da su sallah wanda ya bar sallah ya zama kafin amma wala abdul jabbar wanda ke musu raddin nan ba su sallah ba su azumi ba bayan ba su sallah ba su azumi ballantana su ballantana su karanta wazifa ballantana su dai kawai sun yi karya sun ce su mabiya shi tijjani amma zami da rashin adalci shi waɗannan wai da su ne zai misalta shehu ibrahim din wai su ne abin da zai misalta shehu ibrahim din amma gashi allah ya kama shi Malam Abdul Fatai ya faɗa da bakin sai na cewa da a ce muridai shehu duka irin Barahama Job ne ai kun an saka muku kunji da a ce muridai shehu duka irin Barahama Job ne da mu ma sai mu yi faira din to Malam Abdul Jabbar sai ka duba tunda da akwai irin su Barahama Job sakataren Maulana Shehu Ibrahim Iyas kuma ka lura da cewa huwa ramzun yasharu ilaihi bil bana ramzi ne da za a nuna shi da yatsa wajen kulawa da shari'a to da su da ka yi hukunci wa shehu ibrahim inyas ba da wani abdul inyas wanda ba a san shi ba a kanowa ba a san shi ba ba da wani wai wai waye turbatun da ke kawowa da rashin hankalin da ke kawowa ba don haka ina kiran yan uwan mu tijjanawa da mu tsaya akan abin nan da gaske kar a raba mu da imanin mu a raba mu da dariƙan mu a kurga mu cikin kogin jayayya kullun jayayya zagi kamacin kamanan shi muridi kullun ana son zuciyarsa yana nitsa ne zuciyan kuma ko da yaushe yana kokarin musuli ne zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala ba wai a ja shi ta nan an jawo shi ta nan ana faɗa masa kaza hankalinsa ya tashi an yi maulidi a filin kobi an je can an faɗi wani abu hankalinsa ya daidaita ba sai ya ƙara rayuwarsa muzabziba ya kai can ya dawo nan ya kai can ya dawo nan ana son ya samu ya samu huduri a zuciyarsa ya samu usuli da Allah Allah ya taimake mu Allah ya kara mana son manzon Allah kuma ina daɗa sanar da maulidi gobe idan Allah ya kai mu na sayyidatu fa sayyidatuna Fatimatu Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda zan gabatar ko in ce zamu gabatar gobe idan Allah ya kai mu a titin digan yaya gidan sharifai wanda insha Allah muna fatan kowa da kowa ya garzayo domin ya je bayani da tarihi da kissa ta masoyiyarmu kuma masoyiyar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da zahara alaihi assalam abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya raba mu da tuntube na harshe kuma Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya yan uwanmu da kayayyaran raba Allah ya dawo da mu mu haɗe guri guda albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي إذا مشى في البر الأكبر تألقت الوقوف بأبياته Allah a tsaya a yi addu'a za mu yi addu'a yanzu yanzu shi ne muka zo ƙarshen wannan taro Allah ya saka wa malam Junaidu da alkhairi illa iyaka kawai insha Allah Abdul Jabbar ya sake taba mu kasussukansa ne kawai za mu ɗauko mu yi masa raddi da su kamar yadda aka yi a yanzu insha Allah muna da su sun kai dubu malam Tahir a arama ma Tahir sai yau zai mana zai rufe tare da addu'a kuma Allah ya saka wa duk wanda suka ba mu gudumawa musamman shi malam Tahir Zeyu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka wa duk wanda suka taimaka aka yi wannan taro da alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya karwaka Allah bismillah sallu ala nabiyil karim
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد duk inda muka taru na Allah ubangiji mai da kowa gida lafiya Allah ubangiji ka kara harakan musulmi Allahumma ayyuka al-islam al-muslimin wa azil al-shirka wal-mushrikin wa dammir a'da ad-din wannan wanda aka yi magana a kansa Abdul Jabbar Allah Ubangiji ya shirye shi Allah Ubangiji ya mai da shi inda ya bari ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا هب لنا من لدنك اللهم اغفر لهينا وبيتنا وكبيرنا وصغيرنا وفقرنا وامتنا وحورنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وضائعنا وآتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين متك بسم الله الفاتحه لصلاه الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين waɗannan malamai da suka gabatar da wannan darasi Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ya ƙara masa ilimi mai yawa mai albarka برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين